إنك أنت السميع العليم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت التنور قلنا حمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر الانجلال العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أيها الشيخ إنزل لنا بهذا المحضر والفاتح بنظرة كافية لنا بالظفر حتى إذا جاء أمرنا har yayin da lamarinmu ya zo fi ilashi da halakar da mutanen annabi Nuhu wa farar tanduru tanderu ya wato ukugar da ruwa shikenan tanderu ya fararar da ruwa milka bazi na gura na mai gurasa bilma'i da ruwa wa kana zalika a ce tanderu ya zubar da ruwa alamatin binuhu shine alamar alama ga annabi Nuhu cewa azabar ta taho kenan wannan hannun sai muka ce da annabi Nuhu ka ɗauka biyu har ai duk safinata a cikin wannan jirgin ruwa min kulli ne daga dukkan sun fi biyu namiji da mace duk wani abu za ka ɗauka ka ɗau namiji da mace ka ɗau namiji da mace dan an saba kuma su gaba da hayayyafa su gaba da hayayyafa min kulli zawjayn daga dukkan sun fi biyu shine namiji da mace zakaran wa unsa shine namiji da mace isnaini biyu wa ahlaka ai zawjatuhu matarsa ita ce wa ilatu wa auladahu da ‘ya'yansa sai dai ‘ya'yansa guda uku ɗin nan su ne ba su halarta ba. Illa man sabaka alaihi alqawl sai wanda faɗi ya riga ya zuwa gare shi yinhum daga gare su bil ihlaki daga halakar da su wa huwa zawjatu shine mata annabi nuhu alqadiratu qadira din nan an halakar da ita wa waladuhu da an annabi nuhu kan'anu shi ma kan'anu kadiri ne shi ma an halakar da shi to bitilafi sama tsakanin kan annabi nuhu samu shi an tsere da shi za a zo shi samu din nan shine uban larabawa duk gaba kida wa hamu sai hamu shi ma an tserar da shi shine uban duk mutanen afirka kuma bakaken fata gaba kida wa ya su sai ya su kuma shine uban wato turku turkawa duk gaba kida fa hamalahu sai annabi nuhu ya dauke su wa zawjatuhu salafatu da matan su guda uku wa man amana da wanda ya imani ma daga cikin jama'a annabi nuhu وما آمن معه illa qalil ba ba ba su imani da shi ba sai ƴan mutane ƴan kaɗan ba wanda suka yi imani da annabi Nuhu alaihi salatu wassalam sai ƴan mutane kaɗan kila kanu su tata rijalu kila mazaje shida ne kawai suka yi imani da shi wani sa'un da mata yin ba shi da shekara ɗari tara da hamsin ba ana wa'azi ba mutum shida ne kila suka wa'azi suka suka bi annabi Nuhu mazaje da mata ma guda shida wakila kila kuma jami'u man kanu fi safinati dukkanin waɗanda suke cikin jirgin ruwan nan kama nuna mutum tamanin ne namiji arba'in mata arba'in su ne suka shiga cikin jirgin ruwan nisfuhu rijalu rabin su mazaje wa nisfuhu nisa'u rabin su kuma mataye wa huwa sahihu wannan ita ce ingantacciyar magana cewa mutum tamanin da suka tsira humul ladina banau qaryatan samanina su suka gina gari suka sa wa garin suna garin mutum tamanin da annabi nuhu ya sauka a iraki kuma musan to akwai garin da ya gina inda suka sauka sai aka sai ya sawa garin suna garin mutum tamanin saboda a bar tarihi dan a bar tarihi kullum an zo kaga yanzu wannan gari shi yake nuna ruwaya ingantacciya cewa eh lallai su tamanin ne suka sauka to sai ya gina wannan alƙarya mai suna garin mutum tamanin kurbal musali kusa da garin musal yanzu sudan ne a cikin iraki musal hunalika bil iraki a iraki a wallahu tabaraka wa ta'ala ila nuhu Allah ya yi wahayi zuwa annabi Nuhu alaihi salatu wassalam anna alqawma sayhulakuna wa innam mutane za a halakar da su bi tufani da tufani duniya ma gaba ɗaya za a halakar da ita da tufani to fada laba alamatan annabi Nuhu ya ya nemi to me alama da zan gane wannan azaba ta ta taho dan na je na ebo duk namun daji da namun gida din da zo in sassa su a cikin jirgin ruwa fa akbarahu Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ya bashi labari bi annahu yanda magana take إذا رأت النور المحل الذي يقبض فيه عيشه idan ya ga tanjerun da ake man waina na gidansa yanzu yana zubar da ruwa kaga mai hada tanjeru da ruwa kuma idan ya ga tanjerun da ake man waina na gidansa yana zubar da ruwa idan ra'ahu ya fi zuma an ya ga yana kwararar da ruwa to kazalika alamatu halakil qawmi wannan shine alama halakan mutane falamma asbaha yayin da halaka ta zo annabi nuhu ya waye gari wa daga tallura sai ya samu tanjerin nan ya fi ma yana fararar da ruwa alima sai annabi nuhu ya san annal halaka cewa halakan nan karkaro ba ya kusanta faka kala fi safina sai ya shiga cikin jirgin ruwansa sai ya shiga cikin jirgin ruwa fa qala allah sai allah ya ce masa innahu yudkhilu min kulli sinfin zawjayn kowane sunfi na namun daji giwa zaki barewa kowane irin nau'i na namun daji haka kowane irin nau'i na fari maciji gamo wale kowane irin nau'i haka kuma kowane irin nau'i na dabbobin gida a saniya akuya rakumi kowane irin kaza kowane irin nau'i ne ya shigar da mace da namiji mace da namiji mace da namiji to haka ya shigar da zaujaini wato sunfi guda biyu zakaran wa unsa mace da namiji faƙala sai annabi nuhu yake kai fa af'alu hadha ya ubangiji ya zan iya yin wannan fa ashara Allah jami'al ashiya Allah yake ni zan tattaro ma su su gaba ɗaya Allah ya tattaro man namun daji duk gaba gida ila nuni zuwa annabi nuhu idza mata yadahu in ya mika hannunsa na dama da kala zakaru sai namiji ya shiga hannunsa na dama ya dawo shi jirgi idan ya mika hannunsa na hagu sai mata ta shiga hannunsa na hagu sai ya dawo su haka ya dinga yi sun sa kai bikinin sai shigar da su duk sabinan cikin jirgin ruwan nan hatta a dikala hatta a dikala jami'al ashiyai har ya shigar da komai abin da za a shiga kuma mutane ma suka shiga akiru ma da kala karshen abin da ya shiga cikin jirgin ruwa na daga dabbobi alhimaru jaki jaki shine karshen abin da ya shiga jirgin ruwan annabi nuhu alaihi salatu wassalam lamma a dikala ya dai yayin da jaki ya shigar da hannayensa na gaba kafafuwansa na gaba ma'ana kama saka iblisu sai shaidan ya rike jelar jaki ya rike da zanabi jelarsa ta baya alan ya daga jaki bai sami iko alat da ya shiga cikin jirgin ruwan ba a kala da nuhu sai annabi nuhu ya ce masa udkul shigo mana fata akara ya ga yayi jinkiri ya kara ce masa udkul shigo mana fata akara sai ya ce masa udkul ya mal'un shigo tsinan ne ina ta cewa ka shigo ka ki shigowa shi kenan da zanabi sai ya shiga masa udkul ya mal'un shigo ya tsinan ne kada kala sai jaki ya shiga iblis ma sai ya shiga dama wata ya shigo ha yake so yanda zai shiga shi ma ba dan ya shiga jirgin annabi nuhu ba da ya halaka ranna iblis din ma gabaki daya ba dan ya shiga ba da ya halaka shikenan kada kala iblis zai shi dan ya shiga shikenan annabi nuhu yana ran gadi cikin jirgi yana dudduba kuma kowa ya zauna inda yake ra'a shekan sai ga wani tsoho kubaran tukun tukun tsoho tukun tukun duk sabina ka a jirgin ruwa ma a rafa shi ko bai san shi ba bai yana daga cikin wanda suka bi shi an lahu yace da shi man anta kai kai waye kuma kai nan adkala ka sabila da ya gane ibrin yake kuma waye yace ka shigo ala anta ita kai kace shigo ita nace ma shedan shigo ala la ba har ka faɗa ba ka ce kunta lil jima'i ka ce da jaki ku kul ya mal'uni shigo ya tsinan ne walaysa samma mal'uni ma ko wani tsinan ne akan kasa Allah illa ana sai ni in ji ibrin kada kalku shikenan sai na shigo saboda ka faɗi wannan bi haza da wannan magana ne da kala iblis su tafi na iblis ma shiga cikin jirgin ruwa hadda shi aka shiga jirgin ruwa ya halaka Allah fa qala lahu nuh sai annabi nuh yace la budda an takaruja ba makawa ka fita ba makawa ka fita qala sai yace la tukhruji ni kada fitar da ni inna Allah tabaraka wa ta'ala allamani tabbata ashiya'i Allah ya sanar da ni abubuwa guda biyar biyan lati yusidu biha banu adama da wayannan abubuwa guda biyar iblis yake fitar da yan adam duka baki daya wa ana uallimuka min ha salasatan zan sanar da kai guda uku dan ka nemi tsari da ita isnani la uallimuka fa biyu kuwa koya za a yi ma zan gaya ma zan gaya uku dai zan iya gaya ma a wallahu ila nuhu sai Allah ya wahayi zuwa annabi nuhu halli an ka salasata ce ne ya fa uku ba ka so wa yuallimuka isnani ba ka biyun nan da yace ba zai gaya ma ce ne ya gaya ma su kake so hukun ba ka so qala sai annabi nuhu yace alaihi salatu wassalamu allimni al-islam to yanzu ukun da zaka sanar da ni bana su biyun nan dai da ba zaka sanar da ni ba su nake so wa turki salafa ta kaba guda uku qala sai ibnu yace to biyun nan tun da haka ne ga su al-hasadu wal hirs su ne hasada da kwadayi al-hasad ita hasada da hilu da ita aka fine mu ita hasada da ita aka fine mu to kowa ya guji hasada saboda da ita aka fine mu wal hirsu kwadayi kuma bihi ka raja adamu ila jannati da shi ya fito da adamu daga aljanna yana aljanna amma na zo nake masa in kana son mulkin da ba zai kare ba ka tibiti tashiya in duk wannan mulki na aljanna bai bai ba sai yayi faɗayin wani mulki na daban kuma to garin faɗayi shi ne ma sai aka ce ma ku fitar duk gabaki daya to kaga to jibo kaga lamarin Allah sai hakuri abubuwan Allah tabarak lamarin Allah da ya shirya da ya fi karfin kansa yanzu kan'ana dan annabi ne da shi bai shiga jirgin ruwan amma ga iblis kan kafircin da baki daya shi ba shi ya shiga jirgin ruwan to in ka duba lamarin iblis abu ne kamar mai sauki amma abu ne mai wuya iblis ya san Allah tabaraka wa ta'ala ya yarda da Allah ya yarda da kaza har za ka je yana cewa wa izzatuka na rantse da girman ka ya ubangiji kaza shi dai me yayi girman kai ya kawai da hasada din nan duk a cikin qur'anin Allah zai faɗi laifin iblis sai ce illa iblis aba sai shi dan ne kawai ya ki wasta kabara sai ya zama yana daga cikin kafirai ko shi ba kafiri ba yanzu dai tun da ya ke Allah ya bashi magana ya ki to yanzu an shigar da shi ciki da haka ya shiga cikin jirgin ruwa mumini ne ya san Allah amma kuma kafiri ne saboda ya saba wa Allah din gabaki daya har za ka ga ana sama gangamu da shi to shi ko wannan kafiri ne duk gabaki daya ai an ce ya shiga wajen Fir'auna ya yi sallama da Fir'auna Iblis Fir'auna ya ce wa yace a ta Allah kuma ba a san ko waye ya zo ba ta Allah kuma yace a Iblis ne ne manya ne suka zo yace a wallahi kai ne manya ai duk kafirci na ban ce ni Allah ban je Iblis ai duk kafirci na bace ne Allah kai kuwa ga ka Allah ai ku ne manya yanzu duk da baki da ka ji iblis amma shi Allah ya sa illa iblis a bi shi ki yayi da wasi yayi to amma kin fa saboda Allah ya yarda da wani yaki yayi ma hasada yaki kuma shi ya jawo ma kafirci duk da baki da kuma dan wutan to falan ma da kala jami'ul hayawanat yayin da dukkan dabbobi suka shiga cikin sadinata a cikin girgirwan annabi Nuhu dabbobin daji da kwari suka shiga wato hawa na farko, dabbobin gida hawa na biyu, su kuma mutane hawa na sama, wa fazan fazal ma'u ruwan nan ya farara hatta ata ila aslabin nasi har ruwa ya zo wato tsatsan mutane har ruwa ya zo kwankwasan mutane ma'ana rabi yanzu ruwa ya ya wajen daura wando din nan ruwa ya zo wajen daura wando ya zo kwankwasan mutane allazi wa faza ruwa dai ya dinga bulbulowa ya dinga yawa hatta ja a fi taraki har ruwa ya zo karankar masu wuyan suna har ruwa ya zo wuya shi kenan ma ruwa ya shanye duk komai ya shanye duwatsu wani komai ma a duniya sai da ruwan ya shanye su gaba gida ƙasa na yi sama na yi ƙasa na yi sama na yi har ruwa ya shanye kuma kowa da kowa hatta ja a fi taraki albashariyar shi kenan sai kuma dan adantaka ta kama annabi nuhu albashariyar dan adantaka la tufariqul insana ba ta barin dan adam ashfaqa nuhu ala waladihi kan'ana sai annabi Nuhu ya tausayi ɗansa Kan'ana. Kada an sai ya kira shi annahu ya fi yuminu billahi. Ɗana ka zo ka imani da Allah ka shiga jirgin ruwa. Sharaɗin jirgin ruwa nan ne sai wanda ya imani da Allah zai shiga. Sharaɗin sa ne. Sai wanda ya imani da Allah to ka zo ka ce ka yi imani da Allah shi kenan ka hau. Wayar ka fi sabina fi hau jirgin ruwa. Fa ajaba hu bil jawabil ati sai dan ya amsa masa da amsa da za ta zo nan gaba sa'awi ila jabalin yasmuni min al-ma. Baba banda kai wannan halaka tana wani tsayawa jirgin ruwa ya za a yi ruwa har kuma zuwa yake amma ga dutse in na hau shi kenan zai kare ni daga ruwa to fa daga nufin sabina annabi nuhu suka shiga cikin jirgin ruwa ha za fi rajabi sun shiga cikin ruwa cikin jirgin ruwa a watan rajab jirgin ruwa kuma ya tashi kan ruwa ya tsara yanzu masu cewa abun mamakin nuhu haka kawai ya zo tsakiyar gari ba ruwa kusa ba ruwa baya ya dinga yin jirgin ruwa yanzu ai sun ga amfanin jirgin ruwa ko yanzu shi kenan jirgin ruwa ya hau kan ruwa kuma yana tafiya to a cikin rajab ne farkon rajab suka hau jirgin ruwa rajab ne suka hau jirgin ruwa sha'aban ramadan shawwal zulqa'ada zulhajji muharram a watan muharram ranar ashura jirgin ruwan su ya sauka sun yi wata shida kenan wata shida suka yi a cikin jirgin ruwa rafatul safinatu jirgin ruwan annabi nuhu ta sauka ta kafe juji a dutsen juji fil musa shi ma jujin da yana nan a iraki a musa din da ya ga abu ne alam ma kanu fi safinati yayin da suka zamanto a cikin jirgin ruwa din nan ka kafara tulki iranu sai tsiraye kuma suka yaba a cikin jirgin ruwa kuma annabi nuhu ya ji tsoron kascin yama igiyoyin jirgin ruwa kashe kanu ila maulahu annabi nuhu sai kai kara wajen Allah Allah tsira kuma sun yawa a cikin jirgin nan ina tsoro kascin ya igiyar ko su je su huda jirgin kuma ruwa ya shigo kascin ya igiyoyin ruwan nan fa amara sai Allah ya hore shi an yamta hajjar hatal asadi Allah ya ce ya ka shafi goshin zaki kamar goshin zaki to abin da zai yi maganin bera zai fito Allah ya hore shi ya matsa goshin zaki wa masa jabhat al-asad sai ya wato shafi goshin zaki fa a dasa sai zaki ya atishawa fa kharajat al-jarratu sai ma ta fito fa aka na jami alfijirani shi kana ita sun yi dukkan tseraye ai ita ce babban maganin tsera ko in dai da tsera to ba wai mai mage za a kawo shi kenan ka ci shi yayi shiru duka ba gida to sai mage ta fito sai ta cinye dukkan tserayen da yake cikin jirgin ruwan nan wa kanu yakshawna ala ibali sabina sun ji tsoron igiyoyin jirgin ruwan nan alam ma kasaratul ga'idu yayin da ba haya kuma yayi yawa a cikin jirgin ruwa kuma inda ake kuma jirgi ba haya yayi yawa fi sabinati amarahu Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ya hori annabi Nuhu an yamsaha jabhatal fil ya je ya shafa goshin giwa ita ma fakar da min kinzirin sai alade kuma ya fito a nan shi kuma shi kuma abincinsa abin da suka zubar a cikin su kuma shine abincinsa ka shine abincinsa shikenan nan shirratani mage guda biyu namiji da mace wakin zirani da aladai guda biyu namiji da mace suka fito au hirratun wakin zirin ko ko kamar yadda mai tafsiri ya faɗa alade da wato mage fasara ya akulu al'azarata sai alade ya zama shi yake cinye kashin mutanen jirgin gaba ɗaya yana safina daga jirgi halan ma ɗala bihimun zaman yayin da zamani ya tsaho a gare su kuma suna cikin jirgin ruwa ƙala nuhu sai annabi ya ce innahu yuhazzaru jami'al dhukuri yana ba wa dukkan mazan cikin jirgin ruwan nan tsoro ba su daina saduwa da matansu min alqurbi li inatin kasu dinga kusanci da matansu liyan la ya ka'an nasalu ka aika haihuwa ba a san ranar da za a sauka ba abinci ya ƙare kuma ba abin da za a ci kuma da amu to yanzu ka a ƙara haihuwa a kasu dinga saduwa da matansu ولم يدروا متى يخرجون من السفينة بسم وشذا أفتلا daga cikin jirgin ruwa fa kulluhum duk wanda yake cikin jirgin ruwa mutanen da gabobin gidan da gabobin dajin da kwarin kowa ya kaura cewa matarsa ba wanda yake zuwa ya da ita shi fa zala unsa ya kaura cewa matarsa illa kalba sai kare a boye zai je sa da matarsa sai kare a ta shi kenan sai kare shi ne yake zuwa ya sa da matarsa a ta fa nan mabigin nusuru to kare ne yake sa da matarsa sai ba ki ta gani farkon abin da hada su faɗa kenan farkon abin da hada su faɗa kenan sai ba ki ta gani ta zo ta gulma wajen annabi nuhu sai to annabin Allah ni fa na ga wani abu me yake gani kare fa ya je yayi wani abu aka kira annabi nuhu yace a kira shi maza kai da na hana a dinga saduwa da iyalinka kai ne za ka je kai da na hana a dinga saduwa da iyali kai ne za ka je kana saduwa da iyali da fa an kara kare yake ai ba ai wannan ba ai ma ga kariya take kariya take kaga a alayhi nuhu sai annabi nuhu ya soje ta sai annabi nuhu ya ma addu'a Allah in ya je saduwa da matar tasa a rike shi a jikin mata a kowa ya gan shi idan kalan ma ada yayin da ya koma ya sadu da matar baki ala halati sai ya make a jikin matar allati ta qaula bil an irin abubuwan da yake samun kare har yanzu tun daga nan ne irin wannan ya samu kare Allah ne ya kare ya sadu da kariya bai makale a jikin sa lam yaqdir allan nabi bai iya zari a zakarin sa ba hatta alima bi yazo har kuma kowa ya gani kuma aka ja da kira annabi nu yazo ya gani da kace ƙarya ne shikenan kare ya jawo shi fada a alal musuli a alal sunnuni shi kuma sai yawa mage a zuwa yace Allah mage ta kunya ta na Allah ita ma ba kunya ta ta duk in za ta sadu da iya duk in mage zai sadu musuli zai sadu da mace sai duk gari an ji Allah ita ma ba kunya ta ta sai fada a kai kare ya addu'a huwa shi kare alal sunnuri abu ta mage annahu fadaha ya kunya ta shi wallahu ya fadahu shi ma Allah ya kunyata shi fasu shi ba sai Allah ya karba addu'a kare du'a'uhu addu'an kare su sun nuru cikin mage kullama wa qa'a ala ahli duk lokacin da muzuri ya je wajen mage ko iyalinsa ko itta za ta ya kunyata wa kullun nasu ya zama duk gari sai an ji ko kuna bacci sai an ji gaga gaga gaga ana ta a ce ai ba abun tsoro bane maguna ne suke barbara ko to yawan da wannan ne in kana Allah idan Allah mai iko ne ya stajibu da'awata yana amsa addu'a min al-qalbi da kare fa min babu aula ashe daga kofar abin da yafi ne min muslimin muwahhid Allah ya karbi addu'a musulmi ne kadai ta Allah fa nas'alullah shi ya ne mana addu'a muna roƙon Allah min fadlihi al-azim daga sallarsa mai girma kowa ya ce amin Allah ya ba mu sallarsa mai girma to falan ma rasau bil juji yayin da suka sauka kuma a juji jirgin ta kafe a dukan juji yau ma ashura ranar ashura ne kama nuhun alaihi salatu wa salam sai annabi ne yace to ai azumin wannan rana dan godiya ga Allah ga Allah sai suka azumci ranar shukran dan godiya lillahi tabaraka wa ta'ala ga Allah wa jama'a bakiya sama inda yace kowa ya je ka ragowa abincin da yake wajen sa min azadi na daga gudure fa daba ku suka dafa shi gaba ɗaya wa aka bi suka ci dan walima ta wannan rana da haka ake so ranar ashura ta zo bayan mutum ya yi azumi kuma ya dafa abinci ya ciyar da iyalinsa ya kosar da iyalinsa a haza aslu ashura wannan shine asalin azumin ashura da abincin da ake dafa a wa banau qaryatan bil musali suka gina gari a musa wa sammaha suka ambaci wannan gari a samanina garin mutum tamanin ya annahum samanuna domin su mutum tamanin ne ila al'ani haƙi zuwa yau wannan gari yana na ismul qaryatu samanuna suna wannan gari tamanin walakin Allah tabaraka wa ta'ala sai dai bayan saukar su Allah tabaraka wa tabaraka wa ta'ala aqama arhama ulaika nas sai ya maida dukkan waɗanda suka shiga jirgin ruwan nan ba kararu ba su haihu ba faka da ana sulahu Allah ya yanke zuriyar su duka lam ya ka an nasalu ba a samu zuriya ba illa li auladi nuhu sai ƴaƴan nuhu guda uku din nan sune suka haifi duk wannan halittar da ake gani ƴaƴan nuhu guda uku fasara nuhu dan haka nuhu ya zama huwa adamu sani ake ce masa adamu na biyu annabi adamu shi ya halitta shi ya haifi dukkan halitta kafin zuwan annabi nuhu bayan tufani kowa da kowa ya halaka mutum tamanin ne kawai aka fito da su su kansu ba su haihu ba yara uku daga cikin yayan annabi zo da haka dukkaninmu jikokin adamu ne ta adamu sannan kuma jikokin annabi nuhu ne ta annabi nuhu alaihi salatu wassalam kowa gani jikan annabi nuhu ne alaihi salatu jikan kuma annabi adamu to kullu ma waqa'a duk abin da ya faru ba'adahu bayan annabi nuhu min az-zurriyyati na daga iyali kamin zurriyyati daga iyalin annabi nuhu ne ƴaƴan annabi nuhu ne kuwa auladuhu talatatu ƴaƴan annabulu da suka hau jirgin ruwa su uku ne akwai samu akwai hamu akwai yafisu wa'annan suna ƴaƴan annabulu da suka haifi duk wannan tawaga samu shi samu dan annabulu walada ramza arafa ya haifi arafa ya haifi arafa arafa ya menene arafa an bakin nan al'arabu laraba shi ya haifi laraba duka shi samu shi ya haifi an baki al'arabu larabawa wa rumi da rumawa wa farisa da mutanen farisa shi samu ji shi ya haifi wa'annan yanzu ƙasar turai kusan gaba ɗaya samu ya haife ta dan rum duk da baki ɗaya italiya kuma kai turai duk da baki ɗaya ƴaƴan ƴaƴan samu ne wa'annan duk da baki ɗaya da larabawa ga baki ɗaya ƴaƴan samu ne da farisawa ga baki ɗaya ƴaƴan samu ne wa'annan duk da baki ɗaya samu shi ne ranzan arafa an baki arab ra rum ta farisa shi ku hamu dan annabi nuhu famu kuma shi hamu shi kuma sai ya haifi sabaka shi kuma sai haifi sabaka sudan bakaken fata duka wal barbar da mutanen tunis maroko jazair da waɗannan laraba ne amma ba laraba ne irin kuma na can kasashen gaba ta tsakiya ba amma su ma laraba ne amma kuma za a ga jajaye kuma bakake ne kaɗan to shi kuma sai ya haifi sabaka sudanu duk mu bakaken fata afirka nan gaba ɗaya shi ya haife sa sannan barbar mutanen sune sune wanda muke ce musu sadaka yalla din nan to da sadaka yalla ma da larabawan tunis din ma da larabawan su maroko su ina duk waɗannan su jazair su waye duk shi ya haife su waɗannan shi ne barza da kuma ɗan mai ruwa ita ce kimfin mutanen misira kuma duk gabaki ɗaya duk ɗawon misira da shi kuma shi ya haifi afirka ne gabaki ɗaya sudanu baƙaƙen fata barbar da ake ce musu tsawarin din nan da ake ce musu da kimtu da kimtawa shi kuma duk ya haife su wa ya fitu shi kuma ya fitu kuma shi ya haifi situ shi kuma ya haifi situ sadi safalibatu shi ya haifi safaliba tana da abu wa ya juju wa majuju ya juju wa majuju indiya safalibatu su ne da ake cewa magolu su ne magolawa da waye ya juju wa majuju indiya tana bangadi sri lanka asiya kuma gaba ɗaya shi ya haife sanan kuma duk gaba da wannan asiya ne duk gaba da to shi ya haifi sakalibatu wato sakalibawa wa ya juju wa majuju ya juju wa majuju su ne in aka ce ya juju wa majuju indiya china wa duk su ne ya juju wa majuju su ake nufi wa turku da turkawa ai turkawa ragowan magolawa ne da suka kawo daga gabas ta karshe suka wasu kayaki gabas ta tsakiya shine suka dan daga ragowa suka kafa wannan gari a turku turkawa wal hindu da indiya wa sinu da china wa hindu sini da bangalai da magolawa tilkar bilad wa'annan garuruwa duka kullum min baka ya juji wa majuji ragowa ya juji wa majuji su ne asiya ga baki daya shi shi ya haife ta tara annal araba dan haka za ka ga da larabawa wa ruma da rumawa وقارثة كذلك وإن أولاد سام سين أعين سام وهام أعين هام كما سودان بربر تبتو السودان بقى جنفاتا والبربر دا أواري وكمتو تكمتا كلهم سودان ذكر بقى جيني كودا كودا فلا لا نسي هذا بقى أتكين تكين أو سود الحجلود ko baka ko duka gansu bakaken fata au humru ko ka gansu jajaye amma ba gansu farare tafka na irin na larabawa din na yancan ba yurwa an rawaito an na hama to isra'ilawa suna yin wani wai abin da ya samu muka zama bakan fata baban mu wai abin da ya samu muka zama bakan fata shi baban nan namu shi ne wato samu ko samu wai yurwa an na hama ana rawaito wai baban nan namu wai abin da ya samu muka zama bakake annahu nama nuhu annabi nuhu da ya bacci wata zaba da kuma shikenan sai ya tsirara bai sani ba zannin ta ita zani ake daura dole in mutum shikenan zani ya bude al'aura annabi nuhu kuma ta bude an ka shafa sai ya tsirara auratu al'aura ta bayyana faja'a ya faku wani hamu yazo yana dariya min zalika daga wannan hatta ja'a samu hadan uwansa babban samu yazo wata tara ya lulluɓe uba kada aluhun ala hama wai sai annabi nuhu ya addu'a abu sahamu kada zalika su wadda jilu da abna idan haka bi ɗayan suka zama baka ce ƙarya kenan ƙarya kenan ma idan haka muka zama baka ce duka hadin yin kissatu wannan kissa min al-isra'iliya bi yahuda suka saka ƙarya ne wannan duka haka man allati la asala laha ba ta da asali inna man tawadu abin da yake jawo bakin fata yake kawo bakar fata wal umratu ko jafata wal bayadu ko farar fata da hasabil agabiyati abincin da ake ci ma yakan taimaka wajen kalan mutum abincin da kake ci ma yakan taimaka wajen kalan mutum to min al agabiyati na daga abincin da ake ci shi kansa yakan taimaka idan kana cin wayansu abubuwa wanda bakake ne duk gaba kida sai su kara ma amma in kana cin wayansu abubuwa kuma wanda za su dinga goge fata ka sai ga yanzu ga mutum yana da baki irin amma da ya zama kuɗi ya zama jajir ko wannan duka ba ba ba ba ba kalan mu dace yanzu ya zama abu ne da kuma ya zama da duk mu koyi ko in da kan ne su je a zama irin ana tawo shine da na da din nan kuwa sai da to sai da an koma kuma cin abubuwa yanzu wannan da abubuwan da ake zai yana kuma wanka sabulai masu kyau da kaza kaza sai kuma ciki yana yi kyau yana abu to abin da yake ja wannan min al-agaziyat to da asali al'adar da yake wani zuwan abinci yana taimakawa wal hawa'i iskar gari na takan taimakawa fata wani zuwan in ka je gari mai fresh air iskar su mai kyau ne duk da baki da to sai ga fatar ka tana yin kyau fatar ka tana yin kyau yanzu mutum ya je Lagos galibi to sai ga fatar ka ta canja saboda iskar tana da dumi saboda dumin teku galibi gumi yana fitowa galibi ana wanka ana shajewa ana sai kaga haka mutum ta dan canza. Wani zubin iska ma tana kawo, ai an ce ba dan tsoyi ba, ba dan kura ba da ɗan adam zai iya shekara dubu. Amma tsoyi da kura su suke ragargaza jikinsa yanzu yanzu, ragargaza jikinsa. To, iska ma tana taimakawa wajen ji. To, wal bulgani da wa'yansu garuruwan, wa'yansu garuruwan duk wanda ya zauna da su ko fari ne sai ya yi baki. Sai ya yi baki, saboda nau'in garin haka yake. Wal manaki ko aure, ko farar fata ya je auri baka fata shi na yanzu ɗan ya fito ko farar baka fata ma ya je auri farar fata yanzu ƴaƴan nasu zama farare sai ga baka fata ya auri ya haifi ya fararen yara ko sai ga baka fata din kuma ya auri farare ya haifi farare ko fararen kuma sun haifi baƙaƙe duk abin da daga Allah ne sai irin wannan amma ba wai dan wani annabi Nuhu ya cinye mana ba duk ba haka ba kuma yanzu ko mu jikunan mu jikunan wani zuwan kazanta ma tana taimaka masa ya ƙara yin baki amma in muna galibin sabulan da muke wanka da su ba sa wanke jiki sosai amma yanzu in ka samu sabulu mai kyau yanzu ba kashe kasuwan jib ne ko wane ne yanzu wannan ai ya fitar da wani gauɗa in ka fito daga wanka ma in ka dirza jikinka sai ka ɗebo azanta ko ai akwai sabulun da dan kayi wanka da shi daga dandaɗe daɗa dandaɗe abu yan da mai aski zai zo da aska ya kankaro ya kankaro ya ga kankaro wata irin ƙazanta a jikinka da baka sani ba ko to amma ka samu sabulu mai kyau yanzu kamar tura din nan sabulu mai kyau don kana wanka da shi dole ka ga fata ka canza ba wai abba ne a dinga amfani da sabulu mai kyau sai ga fata ka canza ta yi kyau wani zuwan abin da muke wanka da shi na yana taimakawa ai akwai wankan farko da ake sa duk wanda ya je ingila duk wanda ya je ingila akwai wani wankan farko da yake in yana ganin shi wani abu ne a nan kasar kaza kaza in ya je ya samu sabulin su ranar da ya wanka da shi ya yi mamakin kazanta su za ta zuba haka marokon nan ma suna da gidan wanka dama an za su yi ma wanka sai an zo an fesa ma wani abu wani irin kemikal ne suka da za a zo a fesa duk sai kazantar jikinka ta taso ka taso sannan a zo a sa so ko a wanke ka sosai a kai ma an gamshe ka dinga ganin kamar ka zama ka zama balaraban duk da baki da wani kuma kazanta ma tana taimakawa to mu dinga yin wanka dai ga baki da shehu radiyallahu anhu ya shiga ga alibi yana san komai mai kyau saboda suna suka nan ta Allah tabaraka wa ta'ala ko to amma ba wai cewa wai ko dan baban mu ya yi wa Nuhu tariya bane wannan duk Isra'iliyanci ne to وقال لكبوتها بسم الله مجريها ومرسيها sai Allah tabaraka wa ta'ala yace da annabi Nuhu irkabu biya to kuma duk ku shiga cikin jirgin ruwan nan duk a shiga bismillah da sunan Allah ne mujriha jirgin ruwan za ta dinga gudu ita da Ismail Azim take ba inji ne yake tuka ta ba ko abu ita ita bismillah Allah kawai za a dinga faɗa sai jirgin ruwan ta dinga tafiya ita bismillah sai jirgin ruwan ta dinga yawo mujriha sai ta dinga tafiya wa mursaha in za a sauka ma a ce bismillah shikenan sai jirgin ruwan ta sauka ita Ismail Azim ne yake tafiya da ita aw Allahu ila nuhi Allah ya yi wahayi zuwa annabi Nuhu alaihi salatu wassalam an yarka butu sabina ta hau jirgin ruwa bismillah ce bismillah da haka ake so duk abin da mutum zai yi ya ce bismillahir rahmanir rahim bismillah to bismillah sai bismillah bi haka jirgin sabina da haka jirgin za ka bi wa bi haka su idan za a kafe ma idan za a sauka ma a ce bismillah shi kenan sai ta sauka إن ربي da gafuru kani رحيم ubangiji na mai gafara ne rahimun mai jin kai ai su lam yubje kana ta inda bai halaka mu ba zakar rasul sallallahu alaihi wasallam annabi ya jira da amsa Allah tabbata a gare shi ya ce ala bi ummati ni a cikin al'umma ta bi manzilati safinatu nuh irin jirgin ruwan annabi nuhu ne man rakiba fiha naja wanda ya hau ya tsira wa man lam yarkab fiha duk wanda bai hau ba halaka ya halaka kazalika rasul haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man taba adinahu duk wanda ya bi addinin sa na jaya tsira fi duniya wa lakira a duniya da lakira wa man lam yattabi'uhu duk wanda bai bi shi ba fala nasiba lahu fi na'im lakirati ba shi da rabo a cikin wato rabon lakira to haka yayin gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ya zo da hakimu ya fitar da shi fi mustadraka a mustadrakin sa masalu ahli baiti misalin ƴaƴan gidana masalu safinatu nuhi irin jirgin annabi nuhu duk wanda ya hauta na ja ya tsira wa man takallafa duk wanda ya hawanta kuma shi kenan sai ya halaka a cikin fitintunu da suke shigowa duniya. Ma'anar wannan hadisi ba wai idan baka hausu ba za ka halaka dan ya zama baka da musulunci kenan. A'a kana da musulunci amma rana ɗaya wata fitina za ta iya fitowa ka bi ta ka rasa ma musulunci. Rana ɗaya wata fitina za ta fito kuma ka so magana wa annabi wata maga- maganganu ko ko ka so ma abubuwa shi kenan sai ka rasa musuluncin nan. Amma in ka zama kana tare da su sun ta tsare ka za ka bi irin wannan abubuwa ba. da ba ka irin wani abu wata shi ne karfa ba shiga ɗabi'u ba don wani abu ba don su tsare ka daga kutuntunu an baka shiga ba yanzu mutum bai shiga ɗabi'an nan ba ya kai da Allah ni ba zan ƙara komai ba ni dai ina nan a musulmi na zalla ya yi kyau za ka shiga aljanna amma a ƙare lafiya shi ne abu kowa ya zo yau a zuciya da ya yi gaskiya kai ka zama bal kowa ya zo ya buga ka saboda in wannan ya zo yau a zuciya ka za ka ce ya yi gaskiya in wannan ya zo yawa azizi ya ce yayi gaskiya in wannan ya zo yawa azizi kai ba ka da wani sani naka na kanka wanda za ka san waye ya yi gaskiya waye bai yi gaskiya ba to da ka hau ɗaya daga cikin ƴaƴan gidan manzo Allah da ka san waye ne gaskiya to ka san waye ne mai gaskiya ba wannan yana da kyau kuma wannan hadisi yana da kyau ya jawo kuma wa'yansu daga cikin musulmi sun riƙe wa'yansu daga cikin jikokin manzo Allah yana da kyau amma banda zage-zage kuma banda zage-zage kuma haɗari ya shigo bayan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin kakan su manzo Allah bai zagin kowa sallallahu alaihi wasallam su ma ba mu zagin ka duk irin wayannan rafidanci da ya zo na zage-zagen sahabbai ko mulunai ko waye duk ba shi ne bin yayan gidan manzon Allah ba. ka bi yayan gidan manzon Allah kana son su ka ga hanyar tsira ne ka shiga mazhabar su ma in za ka iya ka shiga amma ban da zagi duk zagi nan ba daga wajen su bane shi in ka duba littafin sun faɗi wannan sun faɗi wannan duk ba haka bane duk da baki da to manzon sallallahu kuma akwai ƙarashin wannan hadisi mun ta faɗa sa manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce ayan gidansa jirgin ruwan annabi nuhu duk wanda ya shiga ya tsira sai manzon Allah ya ce su fa sahabbansa taurari ne na sama in suka tafi sama ta tafi wa idan nujumu kadarat to idan sama'un kadarat sama za ta rasa to manzo Allah sallallahu alaihi abin da yasa ya haɗa wa'annan guda biyu dan ka san bayan da za a yi karabu da guda biyun nan bayan da za ka iya kama yan gidan manzo Allah ka ce ka bar sahabbai ba zai yiwu ba bayan da za ka iya kama sahabbai ka ce ka bar yan gidan manzo Allah ba zai iya yiwuwa ba domin bayan da za a ka hau jirgin ruwa ka ce ba za ka yi amfani da tauraro ba kuma bayan da za a yi tauraron nan fa shine maleji da ya- shine maleji shine wannan kamfas nan da yake nuna gabas ko ya nuna ai shi aka shiga zai yanzu ai ka san akwai eh, injin da akwai dan abu da in ka ajiye zai nuna ma ina ne east gabas ko ina ne yamma kaza to ai da ba wannan da da taurari wa alamat wa bil najmi hum yahsadu da taurari suke shirya in ka hau jirgin ruwa baka kula da tauraro ba sai ka halaka kuma yadda shi ma daji ne sai ka shiga a teku ba ta da ba ta da karshe sai ka halaka amma dole masu jirgin za ka ga suna kula da taurari to kuma shine taurarin da yanzu kamfas nan da yake nuna gabas yake abu za ka ga dole masu jirgin ruwa suna kula da rada kamar yadda duk masu jirgin sama dole suna kula da rada din nan ga yadda aka yi ga yadda aka yi to haka manzo Allah ya haɗa bayan da za a yi ka rike sa- jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka ce za ka zagi sahabban manzo Allah bayan da za a karike sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai za ka yada jikokin manzo Allah sai dai ka hada duk gaba ki da Allah ya sa mu hada duk gaba daya to وهي تجري بهم في موج كالجبال duk nan jirgin ruwan nan sai ta dinga tafiya da su tana tafiya da su fi maujin a cikin kumfar teku kal jibali kumfayen nan kai ka ce teku da yawa kumfa ita take halaka jirgin ruwa ma akwai kumfar da in jirgin ruwa ya da ke ta sai ya fashe duk gaba ki daya to haka su da ismail azu suke tafiya haka ta dinga kutsa kumfa din nan kun far jirgin ruwan nan kai kun far ruwan nan kai ka ce teku a eh, zuwa su to haka jirgin ruwan nan ta dinga tafiya wai dai kaga irin hadarin da take tafiya a ciki irtifa'in wajen dagawar ta wal izamu da girma ونادي نوح ابنه وكان في مأسر يا بني اركب معنا wala ولا takun ma al kafirin annabi nu da ma an ga mana cikin ko annabi nu sai kira dan sa din gabanin a halakar duk da baki da kuma yaga halaka ta zo zuwa annabi nu ya kira dan sa wala da nuhun ibnahu annabi nu ya kira dan sa kan'ana shine kan'ana kana waladu hadha kafiran kafiri wa kana fi ma'azilin ya kaurace musu ma yayi waje kai shi ba ruwansa da su shi wannan irin hauka na ubansa bai bi duk da baki da to an safina ya kaurace wa jirgin ruwan annabi zuwa yake masa ya bunayi ya ce dan karamin dana irkan ma'ana sai ne la ilaha illallah dan ka hauta tare da mu jirgin wannan na ta da dinin da an yi imani a hau ko ina so in dora ka akai ba inda zan iya an baka yi imani ba irkan ma'ana i imani sai ka hau tare da mu wala ta kuma alkafirina kake zama tare da kafirai amarahu birrusubi annabi nuhu ya hori ɗannan nasa ya hau ai amarahu bil imani ya hori ɗannan nasa ya yi imani allazi bihi yastahiqu rukuba safinati wanda da imani ne ake cancanta hawa wannan jirgin ruwa kuɗin hawan shi ne imani ma'ahu tare da shi قال سآوي إلى جبل يعصمني ni na zuma sai ce masa a'a baba ni ga dutse dan shi zan je in hau zan tara kaina zuwa dutse ga hitan allazi zan take zuwa wancan dutsen dabalin dutse zan je in hau dutse ya asimuni shine ga zai iya kiyaye ni yallahu ni zai hana ni min alma'i daga ruwa قال لا آثم اليوم من أمر الله illa man rahim annabi nuhu yake tsala nuhu annabi nuhu yake la atima yawma ai ba mai iya tsare wani yau kam yau halaka kan ta ba wani wanda zai iya tsare wani min amrullah daga lamarin nan na Allah azabuhu azaban nan da ta zo illa man rahima sai wanda Allah la shi man rahima sai wanda Allah ya ji kansa fa huwa al-ma'sum shine wanda za a kiyaye yau وهال بينهما الموج فكان من ila al-ugraqin to shi kenan suna cikin kace kace shi ya faɗa dan ya faɗa dan sai kun fara zo ta tsare tsakanin su ma kawai kun fara zo ta shiga da tsakanin su ma shi kenan dan sai ta tafi da shi ma ta halaka shi wa hala bainakum al-maut sai kun fara tsare tsakanin dan da uban inda ma ta jawa ba yayin da suka kamar da magana kuma da a maujin sai kun fata zo fa hamala kan ana ta daukan ana fa alqawu fi tufan ta jefa shi cikin tufanin ya halaka fa kana min al-mughraqina sai ya zama yana daga cikin wanda aka dulmiyar da su makasu fi safinati annabi ruhu ya zauna da shi da mutanen da suke ciki da dabbobi a cikin wannan jirgin ruwa fitar da ashurin wata tara wacce to sai Allah ya ce ne وقيل يا أرض ابلعي ماءك
waqila'i sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya ardu ya ke kasa ba wai magana ake mata ba sai Allah ya nufa kuma kasa kasa yanzu shanye kaji kara kuma bulbulo da wani ruwan yanzu wanda kika zubo da shi ma tsotse shi kuma ke shigar da shi kasan sai an haka rijiya ko an haka dam ko waye a ita ebo ruwan nan duk ragowar tufanin ne kuma to ya sai kasa shanye ruwan ki kuma shi kenan wakila ya arzu ya ke kasa iblahi ma ake shanye ruwanki allazina ba amitu wanda ya bulbulo daga wajenki ka shari ba su sai kasa ta shanye shi duna ma nazala min sama'i banda wanda ya sauka daga sama wanda ya rubulo da ƙasa yanzu ƙasa ta sanya shi ne wanda in an yi haka shi kenan sai a gani to wanda ya sauka daga sama kuma shi ya zama teku teku din nan wayannan tekuna kuma duk shi ya zama teku teku kasara anharan ya zama to korami wa biharan da wato teku wa ya sama'u ya ke sama kuma duk ilahi sai kuma rike ruwan da yake sakowa da shi rike ruwan da yake sakowa da shi amsiki anil madari rike da kake dinga yin ruwa fa amsaka sai sama ta rike ruwan da yake sakowa وجيد الماء وقدر الأمر wasawat alal judi wa jibal ma shi kenan sai ruwa ya dinga kuma kadewa kuma ruwa ya dinga sha baya ya dinga sha baya ya dinga sha baya alma'u ruwa kuma jiza sai ya dinga na- tawaya sannan kasa ne ya dinga tawaya wa kubiya lamru aka hukunta lamarin nan tamma amrul halaka tamma tamma amru halaki qaumi nuh lamarin halakar da mutanen nuh ya gaba yanzu kan ji an halakar da duniya ma duk gaba ki daya shi kenan wasawar sai jirgin ruwan annabi nuhu a sabinar tasar ta daidai ka alal judiya a kan dutsen judi gabanin dutse ne bil jazira a cikin daji bi qurbil musal kusa da jazira da take kusa da musal a nan wannan dutse yake bil iraki a iraki wakila وقيل بؤدا للقوم sai الظالمين Allah ya ce nesa ga mutane azzalimai nesa ga mutane azzalimai zikira an amrawaito anna Allah tabaraka wa ta'ala ubangiji mai girman daukaka auha ila nuhu yayi wahayi zuwa annabi nuhu annahu sayarsa safinatu zan tsayar da jirgin wannan naka ala ahadil jibali a bisa ɗaya daga cikin duwatsun duniya zan zan tsayar da jirgin wannan a cikin ɗaya daga cikin duwatsun duniya hatta dawala kulli jabalin kowane dutse sai ya girman kai ta ai kaina za a sauka ai kaina za a sauka raja'u an tarsuwa safinata alai ko dan wannan jirgi ya sauka akan ta ko kowanne ya ƙara tsaho ma ta ɗawuli girman kai sunan ta ɗawuli ko ka dinga miƙa wuya dan a gano kama to shi ma duk wannan ta ɗawuli ne to sai suka yi haka a turu dutsen turu sina wa udin da udu wa kubaisin da dutsen ubaisu wa sabiru da sabiru da giblaya da duk duwatsu je na duniya ma dai da ake faɗa wa sabirin da sabiru kullum dukkan su yara yana ganin annahu huwa allazi yastahiqu yana ganin cewa annahu huwa allazi yastahiqu hadha shi ya cancanta a sauka a kansa haka wada aljudi shi ba dutsen judi sai ya kankan da kai ce ni kan na san ni da kai sama a zo a ce za a sauka a waje na ba waɗannan duwatsu waɗannan manya manya ina tsaki washe ma za a zo a sauka innahu ya'lamu fa qala sai judi yake innahu ya'lamu shi ya san annahu la yastahiqu hadha bai cancanta jirgin ruwa ya zo ya sauka ba hali haza saboda haka rasattu sabila jirgin wanda zo ta sauka akan sa kan kuma ala jirgi akan jirgi jabalun sagiru dutse ne dan karami muka wasiqun mai kankan da kai jiddan farai bil qurb min al musa yana nan kusa da musa nan tawaza'a wannan zai nuna duk wanda ya kankan da kai rafa'ahu Allah sai Allah ya daga shi wa man takabbara duk wanda ya girman kai wa za'ahu Allah sai Allah ya jefar da shi ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين hakimi sai annabi nuhu kuma bayan an sauka sai annabi nuhu ya kira ubangijinsa wa nada nuhu rabbu sai annabi nuhu ya kira ubangiji sa qala sai annabi nuhu ya ce rabbi ya ubangiji inna bini kan'ana wannan nawa kan'ana min ahli kana ne fa iyali na ne Allah tabaraka wa arwa attani kayi mun alƙawari na jatuhun kace zaka tsayar da zuriya ta Allah kace zaka tsayar da su wa inna wa'adaka alhaqu kaifa alqawlinka gaskiya ne allazi la kulma fihi ba saqani a ciki wa anta ahkamu Allah kai ne mafi sanin wato hakimi na duk wa'insu masu hukunci wa adalu kai ne mai adalcin duk wa'insu masu hukunci kai ne mafi wato hukuncin duk masu hukunci qala ta'ala sai Allah yake masa ne قال يا نوح إنه ليس من أهلك sai Allah tabaraka wa ta'ala yake da annabi Nuhu ya Nuhu ya kai Nuhu innahu laysa min ahlika ba danka bane ai annashina wanda za su jira ai ba ba wai ba ɗansa ne na haihuwa ba a ɗansa ne amma baya daga cikin ƴaƴan naka wanda na za su jira innahu laysa min ahlika annajina baya daga cikin ƴaƴanka wanda za su jira ko kuwa innahu laysa min ahlika baya daga cikin ƴaƴanka allazina yanzu wanda za su jira au ko kuwa ma'anar innahu laysa min ahlika innahu laysa min ahli dinika ba dan addinin ka bane ko ɗanka ne tunda bai ba addinin ka ba shikenan ba ɗanka bane bai ba addinin ka ba annabi Nuhu to inna bai bi addinin ka ba innahu ay asunun إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم innahu ay su'aluka wannan tambayar ta ka duk da ka san wannan kafiri ne ka ka tambaye ni tsayar da shi iyaya ka tambaye ni na za su tsayar da shi amarun gaira sali bai dace ka faɗi wannan ba bai dace ka faɗi wannan ba ka ce in tsayar da ɗanka duk da ka san ba musulmi ba ne ka ce to wannan bai dace ba fa innahu kafirun kafiri ne wala najatan lil kafirin kai ka san ba tsira da kafirai al anbiya'u annabawa ma'asumuna ababan kiyayewa ne annabi baya zunubi kamar yadda mu ba za mu iya tashi sama ba haka annabi ba zai iya zunubi ba walakin sai dai yasuru minhum ma la yaliqu bi mansibihi wani abu yakan zo daga wajen su wanda bai dace da matsayin su ba to huwa sayyi'a mu ko in yazo wajen mu ai daidai da mu kenan dai bauta Allah mu kenan ma mu in yazo wajen mu daidai da mu kenan amma su bai dace da su ba saboda matsayin su a wajen Allah bai dace da su ba duman su wa huwa sayyi'atu wannan shine zunubin da ake cewa su ba wai zunubi ne irin na abu ba to ka gani to shine zunubin su shine ake cewa hasanatul abrari kyakkyawan aikin ku da su sayyi'atul muqarrabina mu da yawa mutum zai zo masallaci ya ta sallah ya ta ai sai ga ya aiki mai kyau shi ko na Allah yana nan yana da wannan riya sai ka zo kuma ta nuna dan ka aiki mai shi ba ya ga ai sako ne wannan ma ka shiga ka kuya mana sai ga kuma amma aiki mai kyau yayi to shi ne hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabina sai ga wani kyakkyawan aiki na kukutattu to kuma sai ga mummunan aiki ne ga mukarrabai ai ana ba da misalin sa misalin fadar sarki fadawa a fadar sarki za a gansu a kwanta gaban sarki ba takalmi a kafar su ba komai ko an kwanta a gaban sarki ana ta kirari to sai a ce ga wani hausan sojoji ya zo gaida sarki ko wani ga shugaban yan sanda ya zo da gaida sarki to shi ba da takalmin nan nasa na sojan nan da komai zai shiga fadar sarki ba zai shiga za a ka'ida aikin sa to zai shigo da takalmin nan da tun daga nan kaga shi kyakkyawan aiki ya zo da sarki kuma in ya zo ya tsaya ya tsara wa sarki ya jinjina ya tsara ya buga kasa shi yanzu kyakkyawan aiki sai ga sarkin ma ya ji daɗi sai ya sanya ka amma muƙarrabi na yan fada na kusa suna ganin yau ga mutumin banza yanzu gaban ne martaba za a zo da kakali kuma haka buga haka yanzu kyakkyawan aikin wannan ya zama mummunan aikin ya zama mummunan aikin wannan to da yawa mu kyakkyawan aiki ne a wajen mu amma shi ba annabi a matsayin sa ma bai dace koye wannan ba duk gaba ɗaya amma hausa da suke cewa ana barin halarta kunya kaga halal ne fa amma wai dan kunya wai akan bari duk da ba karatu bane amma wai magana kenan to hasana ce wanda ba shi da kunya sai ce tunda Allah ya halarta ni sai da Allah ni bana jin kunya yanzu ko da ka suna ganin a a sai ko an halarta dai bai dace ba dai bai dace ba to wai su annaba kenan duk gaba ɗaya wannan shine hasanatul abrari wato sayyatul muqarrabina shikenan albashariyatu wato mutuntaka ihfazat minhu ita ta hukunta ga annabi nuhu a shafaqata tausayi ala ibnihi a dannan nasa wa talaba najatahu da neman gidan nan nasa ya zunnu yana wato anna zalika yumkin wannan zai iya yiwa ana ma utuba yayin da aka yi man rarauka aka zarge shi da anna zalika la sabila ilayhi ba hanya zuwa gare shi raja ila Allah sai annabi nuhu ya koma zuwa ga Allah bi taubati ya tuba wala zan ba hakikata a hakika an gaduwa ba wani zunubi dan ka nemi Allah ya tsere da wani ai ba zunubi kafiri bai mutu ba za iya addu'a Allah ya tsere da shi saboda bai mutu ba zai iya musulunta bai mutu ba zai iya zai iya musulunta to shawar radiyallahu anhu ya nemi Allah ya tsere da alƙurma Allah ma'ana Allah ya musulunta da shi wa nafsi ni wa nafsi ni kuwani nafsi sunu suka za a kawani kafiri bai mutu ba ka iya ma addu'a Allah ya tsayar da shi ma'ana kana cewa ya musulunta akwai Muhammad al-Habib dan Sheikh Jami radiyallahu ta'ala an dan tsayar su kuma ka san Maroko akwai Yahudawa ma a Maroko kuma duk abubuwan tare suke su gana aka je wajen da na iza haka wayannan Yahudawa sai Muhammad al-Habib ya ce Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar da shi daga irin yanda su waje suka samu duk wanda ya zo wannan jana'iza Allah ya gafarta masa to yanzu ya zaki don ina yahuda da suka ce to ni da haka aka aka walidi ya zo musu ba to ibn Allah duk da suka musulunta karshen wacce ta take bata musulunta ba mace ce shikenan da ajalin ta yazo sai ta da yayanta to Allah kai ne da ya cika barin shugabana Muhammad bin Habib shikenan ya suka dauke ta suka zo aini ma suka ita sai ya cika barin shi Muhammad bin Habib da ta dafa kabarin sai ta ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ta musulunta na aka dinga dukan ta asiri da tarashi na da musulmi suka wasu suka fice ku zamu yi kana sannan aka yi mata wanka da to ba ba laifi wani ba zai mutu ba amma kuma ka san ya mutu a kafircin kuma to ai ba wani addu'a da zaka ce zaka yi masa ya abu to kuma in sabida asa ko ana zaune tare ko ana zaune tare dole ne ka faɗi wata magana da za ka gyara zuciyar wa'yan sahaba to ba laifi dan dai a gyara zaman da kace Allah ya ji kansa amma sai dai a zuciyarka ai ka san abin da kake nufi ko ba dai zai ka faɗa wa ko iyalansa haka za ka za ka za ka ka faɗa wa iyalansa ba wani shehi namu ne sa'a ba ya je jana'ilar wani kirista babba ne a ƙasa da ya rasu sai ce Allah ya kai shi inda ya kai iyayensa aka ce amin to to ka iya irin wa'annan da ba da ba ruji ga baki da to mala da albashir to sai da shi wannan zai yi wa sai koma zuwa ga Allah wala zan ba hakikatan ba zunubi ha hakika illa idan kana hasanatul abrar sai dai irin zunubin nan na kubutattu a irin kyakkyawan aiki nan na kubutattu ne sai zama zunubin muqarrabin wato makusanta au ko kuwa fasarar wannan innahu shi kan ana amalun sahibu amali ma'abocin aiki ne gairu salihin ba mai kyau ba lahu a amalin yana da aiki gairu salihatin ba mai kyau ba au ko kuma ma'ana fasarata innahu amila gaira salihi ko shi kan ana yayi wani aiki ba mai kyau ba yayi ka yayi ka furci au ko ku fasarata innahu amalu shi aiki ne waladun ma'ana da ai amalun da gairu salihi shi da ne ba mana gaci ba waladun laysa bi salihin da ne ba mana gaci ba domin hadisi ya zo za a iya gane fasara wannan aya da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya inna yaba ma akala rajulun min tasabi mafi daɗin abin da mutum ya ci abin da ya nemo shi abin da kai sana'a ka nemo shi ko kai noma ka nemo shi da ba a kai abin da ya kai wannan wa inna waladahu dan mutum ma min kasabi yana daga cikin wato neman mutum duk abin dan kama in ka ci naka ne in shi ma naka ne kuma aya ta zo tabbat ya ga ajila hadin nasab ma agani an maluhu wa ma kasab dukiya abu lahab da ta amfane shi ba wa ma kasaba da ƴaƴansa ma su ma kasabinsa ne abin da ya soyi ko ma kasaba abin da ya soyi na kuɗi ina ma'anahu abinda ake nufi a nan ƴaƴan kama duk gaba ɗaya saboda su ma sun yi cikin kafirci duk su tafi ƴaƴan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alwaladu ɗa ma yusamma amalan ana ambaton sa aiki fa'ala haza to idan ma ɗa ma ana ce masa aiki to innahu amalun ghairu salim to duk waɗannan fasaroli akwai malaman tafsirin da suka tafi akai wayan sun tafi akan wannan wayan sun tafi akan wannan duk kuma abu ɗaya ne to ala hada at-tawilati amsa wa'annan fasaroli ala tas'alani kar ka tambaye ni ma laysa laka bi ilmi abinda baka da ilimi a cikin sa kai dai ka san duk wanda ya imani da kai shikenan na na gafarta masa sai kuma ka je ka dauko abin da akwai shubuha a ciki kuma ka ka ka ko ko mutum ya san abu amma arifa wannan a tsakanin sa ne ga zuciyarsa to kai sake ya da shi kara ko ta ala tas'alani ma laysa laka bi ilmi kar ka tambaye ni abin da baka da ilimi min in ja ibnu kalkabin cikin tsere da kannan naka kafiri an ta kuna minan jahili ina ma gargadi ba ina baka tsoro an ta kuna minan jahili na ka zaman to kana daga cikin jahilai in su'alika da tambaya kamalan sa alam abin da baka sani ba ana rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bi idan qala qala qala sai annabi nu yace rabbi ya ubangiji rabbi shine an bodin addu'a rabbana atina rabbana hablana rabbi rabbi rabbi time bot ne na addu'a sai za ka zo ka ce rabbi kaza rabbi kaza rabbi kaza wannan time bot ai bai ni'ima mai rahama ne kaza wannan time bot ne na alama ce ta addu'a qala nuhu sai annabi nuhu ya ce rabbi ya ubangiji in ya uzu bika ina neman tsaruwa da kai an asalaka in tambaye ka ma laysa li ilmu abinda ban da ilimi a cikin sa wa illa tagajiri wa tarhamni akun min al-qasiri in baka gafarta mun ga ubangiji wa illa tagajiri in ba gafarta mun ba ma farada jinni abin da ya gabata sunan daga wajena wata rahamni baka rahamshe ni ba akun min al-qasiri zan zamo daga cikin ta ba ko ila ya nuhu bi salamin minna wa barakatin alayka wa ala umamin min hamma al shi nan sai Allah ya ce ai an gama wannan duhu rabu da wannan magana an gama mu ci gaba da abin da ake yi kila sai aka ce da shi ya nuhu ya kai annabi ruhu ihbil inzil sauka da mina sabina daga cikin jirgin wannan bi salamin da aminci sauka da aminci bi salamatin da aminci au bi tahiyatin ko ko da gaisuwan mu muna gaishe ka nuhu sannu da tsira sauka daga Allah yana gaishe shi tabaraka wa sannu da tsira nuhu kamar mutum ya dawo a ce sannu da hanya ko sannu da sauka daga abun hawa to muna gaishe ka annabi nuhu sannu da tsira da a cikin jirgin wannan hausa to da tsira a cikin minna kuma wannan gaisuwa ko wannan tsiran minna daga wajenmu wa barakati kuma ka sauka daga cikin jirgin wannan da albarkoki masu yawa da alheri masu yawa komai ake nema a duniya albarka ake nema in Allah yawa abu albarka sai ya ishe ka ya ishi zuriyanka ma har ƙarshe in Allah bai wa abu albarka ba komai yawan sai ya zama ba shi da alheri ba shi da alheri to sauka da albarka annabi nuhu alaika albarka a gare ka wa ala umami man ma'aka da al'umma da take tare da kai yanzu me ya albarka a ce mutum uku duk suka haifi duniyar nan mutum uku a ce duk suka haifi duniyar nan ai wannan ya isa albarka ko to to ka sauka da albarka tare da kai da al'ummatan da suke tare da kai duk da jinaka a cikin jirgin ruwa ainihin auladihim daga zuriyarsu kuma wa zuriyatihim da ƴaƴansu ma huwa almu'minuna sune mu'minai sune wanda wannan albarka za ta shafa وأمم سنمجدهم ثم يمسهم منا عذاب to أليم wa umamu kuma akwai ƴan al'ummatu da za su fito a jikinka sanumati uhum fi dunya za mu jiyar da su a du- daɗi a duniya su kafirai ne ba mu'minai ba ne wannan albarkar taka da wannan gaisuwar taka ba ta shafe su ba amma dai su ma ƴaƴanka ne to amma za mu jiyar da su daɗi fi duniya a nan duniya sun mai masu hummin na azabun alimu sannan azaba mai raɗaɗi ta shafe su daga wajen mu ita ce wuta basharahullah Allah yau annabi Nuhu bishara tabaraka wa ta'ala ya annu mai girma da ɗaukaka ya annahu cewa annabi Nuhu yunazzilu wa ma'ahu albarakatu zai sauka tare da shi akwai albarka yanzu wa ma'ahu albarakatu zai sauka tare da shi akwai wato tare da shi akwai albarka wa anna auladahu cewa ƴaƴansa kuma sayakunu sayakunu fihim almu'minuna za a samu mu'mini a cikin su wa sayakunu fihim abna'u dina za a samu ƴan duniya a cikin su wato kafirai ne kawai yutihim mata'an za a ba su jin daɗi fi duniya a nan duniya wa fil akhirati lahum azabun alim a lahira kuwa rasu ta su ai kaga haka ake akwai musulmin yanzu da su masu albarka da komai akwai kuma wanda ƴan duniya ne kafirai kuma duk da su nan duniya tana hannun su wannan zalar nuhu sai annabi nuhu ya sauka alaihi salatu wassalamu a dutsen judi kan kusa da musa a iraki yirwa an rawaito annahu lamma arada an ya'rifa yayin da annabi nuhu ya- yake son ya ga hal qaruba inkishaful ma'i ruwan nan ya kusa yayewa kuma kasa ta bayyana da aka bi gurabin sai ya aiki hankaka sai hankaka ta aika je ka gano ko an samu wata kasa da yanzu ta bayyana akan akan duniya yazhabu yanzuru lahu ya tafi ya gano masa ma fa'ala al-ma'u ne ruwa ya aikata fazahaba sai an kaka ya tafi shi kenan yana tafiya wani aji fata sai ya ga mushi a kan ruwa kuma shi kenan wata gala ya kawai ya je ya zauna kuma ya shagala da cin mushi wannan fiye risala ta nuni ya maita aikan da annabi nuhu ya masa alaihi salatu wasallam wannan ma kala zamani yayin da annabi nuhu ya ga hankaka kuma ya rike bai dawo ba arsala nuhun alhamamata sai annabi nuhu ya aiki kurciya yace kurciya zo sai ta shi ya shiga ne wa au- ki gano mana ko akwai wani abu ya ya daskare akan kasa ko kasa ta zo fitowa wa awwal ma jiza min al-ma'i farkon abin da ya daskare ya fito na daga ƙasa ma ya lilka abas wajen ka'aba din nan nan ne ya fara fitowa akan ƙasa wajen ka'aba din nan bima kata a maka fa atatul hamama sai kurciya ta zo fa alsa qaryata hadi turab sai ta sauka akan ƙasa sai ƙasa ta zaman to ta rike kafarta ta rike ƙasa din nan wa raja'at ila nuh ta da wajen annabi nuh wa aratu zalika ta nuna masa ƙasa sai ya san eh lalle kuma yanzu ƙasa ta so fitowa ila kila kuma tafiyar ta farko awwalan fa aka da shi'a min alwarqi kaga bishiyoyi sun ko fara fitowa to sai ta tsinko ganyen bishiya ta zo ta kawo mata fa aratu nuhan sai ta nuna annabi nuhu ganyen bishiya fa alima sai annabi nuhu ya san annal ma'a yanzu ruwan nan nazala ya sauka hatta balagal ashjar har kuma ya kai wajen bishiyoyi bishiyoyi sun kama fitowa wa ba'da zamanin bayan zamani kuma raja a sai annabi sai ta koma ya ƙara aika ta wa aradtu turaban shine ta zo ta nuna masa wannan kasa da suka biye biha da kasan nan ta wato zauna a haka haka duk kurciya sai ka ganta da kaman kunshi a kafa suka tabarin nan duk ka ganta da kaman kunshi a kafa ai wannan kasan ne da ta da ta ta hako din nan to biye biha fa dawwaqaha sai annabi nuhu ya mata makare da zinare sai ya rataya mata sarkar zinare a dama ana cewa da kurciya mu dawwaqatu za a ga a wajen wuyanta akwai wani gasa na baki haka kewayen baki haka ya ya yi mata ado wannan zinaran da annabi nuhu ya rataya mata ne mutum ya zo ma da bishara ka ba shi abu mai kyau mutum ya zo ma da bishara to yi kenan sai ya mata makare da zinare a waka sai ya mata makare da da sarkar zinare sawwaka haza tsauka sai ya mata makare da wannan makare din nan wada ala hadil amru kuma ya mata addu'a yace Allah ya kiyaye ba kuciya take cikin kiyayewa fali hadha bakiyatul hamamat da haka kuciya ta waye ta zauna aminatan amintacciya la ta kafu shi an ba ta tsoron wani abu wannan ma ja al-gurabu yayin da an kaka ya dawo kuma da alaihi bayan zamani ne kuma san sai gashi ya dawo ai ba mu gano ko ba yake mutumin banza shi kenan sai annabi Nuhu ya masa ka addu'a kuma fahum ya tasha'a tun daga nan kuma duk wanda ya ga hankaka ma sai ya dinga a'udhu billahi a'udhu billahi ba a so ma a ganshi in ma sai aka zama ana shugumi ma da shi in ma mutum ya ganshi sai ya fito ba alama ce mai kyau ba ba alama ce fahum ya tasha'amuna bi da haka suka zama ma suna yin ma shukumi da hankaka da'ima ko an ji kukan zama ya zama ne suna uzu billahi anna ismu kuma sai sabida sunansa kansa ma bala'i ne daga gurabu ne ai daga gurbatu bakunta an ce bai sauka a wajen mutane ba yayi musu kukan nan sai sun watsi yanzu yanzu sai sun tarwata ko da mutuwa ko ko da abu don haka da mutane sun ga yanzu ga uzu billahi uzu billahi kuma ya da jifa manzo Allah ya ce a kashe shi ma an gan shi to lamma nazala yayin da annabi nuhu alaihi salatu wa salam ya sauka yawma ashura ya sauka ranar ashura ne fama zalika yawma sai ya azumi wannan rana فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يعني من الله صلى الله عليه وسلم يزور الى المدينه الى مدينه المنوره وجد اليهود النبي من الله يسام يهودا يصومون يوم عاشوراء سنة عزم رانا عاشوراء قال ولم تصوموا النبي يكي ne wannan azumi da kuke qalu suka ce muna yin azumin sa ne kana yasumu bu Musa annabi Musa ne yake azumin sa alaihi salatu wassalam kira da amince Allah tabbata a gare shi mu ma muke azumin sa domin nan ne Allah ya halaka da Fir'auna Allah ya halakar da Fir'auna ya tsere da mu ranar Ashura. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce nahnu aqu bi Musa minkum mu muka mutuntanta da Musa. Fa kama mu manzo Allah ya azumce shi wa amara bi tiyabi yace ai azumin sa. Ya zama ma dole ne azumin sa har yara ma ana ta azumce sai da in sun yi kuka. Sai da azumin Ramadan ya sauka sannan manzo Allah ya ce yanzu duk wanda ya ga dama ya ji wanda bai ga dama bai bari. Yanzu mu musulmi azumin mu na farilla Ramadan. Saura kuma din nafila ne wanda ya ga dama ya yi wanda ya ga dama ya bari. To inna Allah Ubangiji a karama fi asharata min al-anbiya ya gina ma annabawa goma a cikin haka aka sa masa ashura kwana goma kwana goma ko kuma abu na goma wasu miya ashura a sai aka ambace shi goma Allah ya gina wa annabawa goma a cikin nuhu na farko dai yanzu ga annabi nuhu nazala min as-safinati ya sauka daga jirgin ruwa yawma ashura a ranar ashura wa ukruja ibrahim aka fitar da annabi ibrahim alaihi salatu wassalam min an-nas annabin Ibrahim ma wutar da namurud da jefa shi ta yi sanyi ya fita ranar Ashura wa uguri ka Fir'aun an gilmiyar da Fir'aun wani ja Musa Musa ya tsira wa mamma Audu wanda suke tare da shi yau ma Ashura a ranar Ashura wa karaja Yusuf annabi Yusuf ya fita mina sijin daga kurkuku ranar Ashura wa raja amalikan ya dawo kan kujerar mulki ranar Ashura wasu jaban lahu da a wata Dawuda Allah ya karɓi addu'a annabi Dawuda yau ma Ashura a ranar Ashura wa raja mulki Suleimanu mulkin Suleiman ya dawo wajen Suleiman ila Suleiman zuwa Suleiman kazalika yawm ashura rana ashura wa rafa Allahu Isa ibn Maryama Allah ya dauka annabi Isa dan Maryama ila sama'i zuwa sama yawm ashura a rana ashura wa kashafa bala ayuba Allah tabaraka wa ta'ala ya yi bala'in ayuba kazalika yawm ashura a rana ashura wala ke yaqubu yusufa annabi yaqubu ya hadu da annabi yusufa sun gane juna kazalika yawm ashura a rana ashura su ne gida goma fa bi ikrami asharatin da girmama wa'annan mutane goma min al'anbiya daga annabawa miya aka ambaci wannan rana yau ashura a ranar ashura faqala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya da amince Allah tabbata a gare shi ta biya ce nahnu ahqqu bi musa minku mu muka fi cancanta da musa wa su fasamahu wa amara bi siyami man dalla yayi azumin ya hore ai azumi wa yaqulu man dalla sallallahu alaihi wasallama yana cewa siyamu yawmi ashura azumin ranar ashura inni ahaka sibu ina kauna wajen Allah على الله وجل الله أن يكفر سنة التي قبلها هنا كان كان ذنوب شكرة أوكي إما تني عذر لنا عاشورا تذنب جينا شكرة أوكي الله يا في نفسه وقيام يوم عرفة أذن بنا عرفة كما مظلة صلى الله عليه وسلم هيت إني أعتصب على الله إنا قونا وجل الله أي وانا تفتتيني أن يكفر سنة التي قبلها وسنة التي بعدها in ka azumi ranar arfa kuma Allah zai yaye ma zunubin shekara ta cike da shekarar da za su zo duka baki da an yaye ma wa'annan tilka minan ba ila ghaibi mumiha ilayhi tilka wannan al'ayatu wa'annan ayoyi da muke saukan maka wadda ta tattare kissan annabi nuhu dinnan alaihi salatu wa salam an ba ila ghaibi labarai ne na gaibi akbaru ma da ba an ka labarai ne abin da suka fafu gare ka ba nan aka yi ai ba ka zamanin annabi nuhu ko labari ne da ya fafu a gare ka aka yi nuyiya ilaika muke yin wahayi zuwa gare ka ya Muhammad ya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ma kunta ta'lamuha anta wala qawmuka min abu hada baka san ta ba ma kunta ta'lamuha baka san wannan labarai ba an ka kai wala qauma wala qaumuka mutanen ka ba san wannan labarai ba min qabli hadha alquran tun gabanin saukar da wannan qur'ani ka taba ba wani wannan labari ai ba taba ba wani wannan labari ba amma yanzu da Qur'ani ya tafi gashi nan din na gaya muku wannan karatu wasbir innal aqibata lil muttaqin to shikenan kai hakuri ya Muhammadu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kai hakuri ala tabliq al isar da aiki isar da aiki kawai kai hakuri da abin da aka gaya ma kai hakuri wa aza qaumika da cutan mutanenka to kai hakuri kama ka bara nuni kamar yadda ka ji annabi nuhu yayi hakuri dinnan shekara dubu shekara dubu ba hamsin yana kira amma mutum tamanin kawai ya samu shekara dubu fa ba hamsin amma mutum tamanin kawai ya samu to kai hakuri innal akibata al mahmudata kyakkyawan ƙarshe dai da mutakina ga masu tsoron Allah ne Ula wato wannan ma tonawa ne akan wannan kisa yanzu kun tuna wala kadar na nuha ko an aika nu to haka ma mun aika hudan annabi nuhu annabi hud alaihi salatu wassalam ila adin zuwa adawa shi hudu din nan dan samu ne shi kuma samu dan nuhu shi kan annabi nuhu ne shi annabi annabi hud shi kan annabi nuhu ne tsakaninsa da annabi Nuhu shekara ɗari uku tsakaninsa da annabi Nuhu shi kuma Hudu ya yi shekara ɗari hudu da arba'in da shida ya yi shekara ɗari hudu da arba'in da sittin da hudu ya yi shekara ɗari hudu da sittin da hudu shi kuma ya yi kaga kakansa kuma ya yi shekara dubu da wani abu to mun aika annabi Hudu ila adin wato zuwa mun aika shi ila adin zuwa adawa akan annabi wuri dan uwan ada ne min al-qabilati na qabila Qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin gairu abinda annabi hud ya zo ya gaya mutanen sa kala sai annabi hud ya ce ya qaumi ya ku mutane na ubudullah ku bauta wa Allah wa hada shi kare wa wahidu ku kadaita shi malakum min ilahin gairu ba ku da wani ubangiji ba Allah bare ku ce za ku bauta masa Allah ne ubangiji ne kadai kuma shi za ku bautawa idan tumu illa kubtaru kuma masu kage ne bi ibadatu kuma al-awsana cikin bautawa ku gumake gumaka din nan kago su kawai kuka yi ƙarya ne waɗannan illa musaruna kazibuna masu ƙarya ne cikin bautawan ku gumaka ya qawmi la as'alukum alayhi ajra ya mutane na ya ƙaumi ya ku mutane na la as'alukum alayhi ba zan tambaye ku ba a cikin isan muku da sakon Allah din nan cikin koya muku tauhidin nan ajran lada ba zan isa ba zan roje ku lada ba in ajriya in ajriya illa alallazi fadarani ni na dana yana wajen wanda ya halicce ni wanda ya halicce ni shine Allah kuma ya aiko ni to na dana yana wajen sa in adriya illa alallah na dana yana wajen Allah Allah tabaraka wa ta'ala ubangiji mai girma da daukaka adatu al'ada sa yab'asul anbiya'a yakan aiko annaba fuqara a talakawa haka yake aiko su walakin ma'a faqarihim tare da talaucin su la yatalbuna bi tabliqi risalati ajran ba sa neman lada cikin isar da sakon nan nasu kulluhum yaqulu dukan annaba suna cewa in ajriya illa alal ladhi fadarani lada na yana wajen wanda kalakani ya halicce ni afala ta'qilu ba za ku hankalta bane ku bi Allah tabaraka wa ta'ala ويا قوم استرجعوا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى ila quwwatikum wa ya qaumi ya ku mutane na wa ya qaumi ya ku mutane na istaghfiru rabbakum ku nemi gafara ubangijin ku mina shirki na daga tara wani da kuke da shi dinnan kuma musulmi ku nemi gafara ubangijin ku na daga sako da kuke yi thumma tubu ilayhi sannan ku koma zuwa wajen Allah tabaraka wa ta'ala koma wajen Allah da yin ma'arifa ai dama su ban ma baka tudu an fuka kun kun zalimin kai lillahi kun da bale ku ku koma ilayhi zuwa da Allah bi ta'ati da zulta in kuka yi haka kuka tuba kuma kuna bin Allah yursilu sama'a Allah sai aiko muku madara ruwan sama wa kanu qalmuni duba an yi musu fari annabin yace musu to ku dinga istighfari yanzu fari sai ya tafi ku dinga tuba yanzu wannan fari sai ya tafi alaikum sai Allah ya sako muku ruwan sama a kanku mai jiraran darru wato mai zuba da yawa kasirar durulu mai yawan zuba waya zuttu sai ya ƙara muku kuwatan kuma ƙarfi ila kuwatikum zuwa ƙarfin ku ma kuwatikum tare da ƙarfin nan naku sai na jiki kuma sai Allah ya dade ku bil mali da dukiya walwalar da 'ya'ya. sun zamanto an ma zama da su bakararu ba sa haihuwa annabi nuhu yace kuma annabi nuhu yace kuma duk su yi tsibari duk zai ba ku wannan duka baki da ko to duk wanda ya tsibari duk sai ya samu nan gaba daya ولا تتولوا مجرمين kasu ba da baya kuna masu kafirci musulmi na kuna masu laifi ai mushriki na kuna masu kafirci قالوا يا هود ما جئتنا ببينا sai suka ce masa ya hudu ya kai musu ma ji da na bayyana sun baka zama da wani dalili da zai nuna kai annabin Allah bane kai ha kawai shi kenan hayin shi kawai ana zaune ka zo ka ce wai kai annabi ne dalilin ka da zai nuna kai annabi ne baka zama da wani komai ba bare mu ya zaman to mun ji ka وما نحن بتاركي آلهتنا an kaule ku ba za mu bar iyaye gidan nan namu ba za mu bar gumakan nan namu ba an kaule ka dan wannan fadi da kake da yake kai dai kaule ka sani da wannan fadi da kake ba za mu bar su ba وما نحن لك imoni mu ba za mu yi imani da kai ba kai ma ba za mu bauta musu ba kuma kai ma ba za mu bi ka ba mutum ba za a yi wannan ba in na kulu illa atareka ba'du Ali haji na haji su bari dai mu gaya ma in ma ba wanda zai iya gaya ma nuhu kai ka ji daga bakin mu fi sha'ani ka bari ma mu mai ma likitanci mu gaya ma kai ne matsalar ka ne kudu bari mu gaya ma in na kulu muna faɗa ne fi sha'ani ka cikin lamarin ka illa atara ka gumakanmu ne fa suka same ka baki suka yi ma jifa ne na gunki kuma yanzu ya same ka ka haukace illa atara ka asabaka ba'du ali hajina ba'arin waɗanda kake zagi din nan sune fa suka tsine ma ka shi kenan yanzu da mummuna nan ta same ka na nu isu qaduna abinda muka kudurce a zuciyarmu anna alihatina gumakan nan namu allati tasubbu da kake zagin ta hiya allati kabalat aqalaka ita ta zama da kai mara hankali yanzu ta tafiyar da hankalinka ta kaskani da haka fasirta ta haza ta kake ta wannan surutan wannan surutan mahaukaci ne haza ha bayanin majnun wannan wato surutan mahaukaci ne fadar قال إني أجزم الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دوني kala sai annabi hud ya ji alaihi salatu wa salam azan dan banza kenan in yau ushidullah alayya ni na shaidawa Allah a kaina ni annabin Allah ne ba wani wanda ya min jifa ko na zama haukaci a annabta ce wannan ba hauka ba annabta ce washhadu kuma yanzu kuma ku shaida anni bari'un mimma to ba ruwana da abin da kuke bauta min dini wani Allah فكيدوني جميعا ثم لا تنسون kuma shi kenan baki duni ku je ku yi makircin naku yi makircin naku ku yi duk dabarun da za ku yi talu duk dabarun da za ku yi halaki cikin halaka ku je ku shirya jami'an gaba ki da an ku kowa autani kun da gumakan naku ma sun malatun jiru ne kan kuma da ka samun duk gaba ki da layi bali biyun wato ba ruwa na da ku إني توكلت على الله ربي rabbi wa وربكم rabbukum ni na dogara ga ubangiji na na dogara ala Allah ga ubangiji rabbi ubangiji na wa rabbukum da ubangijinku ما من دابة إلا هو آجز إلى سيدها ba wata dabba ba wata nasamatin halitta ba wata rai ta dubu da take tafiya alal arzu akan kasa illa huwa akibun bi nasiyatiha sai Allah yana rike da mafarfadanta malikuha Allah ne ya mallake ta tabaraka wa ta'ala au qahiruha ko ko shi ya rinjaye ta mafarfada shine gashin nan na mutuga wannan gashin na gaban goshi gashin mutuga aka kama shi to dole sai dai ka bi wanda ya kama ma za a iya danka da kana da gaji a kama gashin tsakiyar kan nan naka wajen mutagarka to dole sai dai a da to kowace kowa kowaye Allah yana rike da magurfadan nan nasu ma'ana sai inda Allah ya ja shi tabaraka wa ta'ala a yaran mu ne yanzu kuma a ce remote remote control ko a wannan remote control din sai ka dinga control din TV da shi ko kana abu to kowanne kowanne halitta remote control din yana wajen Allah tabaraka wa ta'ala to wannan ma'arifa kenan to yanzu aka tafi haka to ai haka ba wani laifin wanda ya kafirci ko laifin wanda ya kaza kaza kaza kaza kenan ko to kuma wannan wato mashi'a kenan wannan mashi'a ke so ma'arifa to kuma sai da shari'a nan kuma zai kawo ta yanzu yanzu wato to to wannan shine ake so ka kudurce a zuci ko mai hadani da ikon Allah ba wanda ya fi karfin Allah wannan shine aqidar mu duka baki da amma kuma zahiri za a yi mata hukuncin zahiri kafiri shi yayi za a shi yayi ba wanda yake kashe wani sai Allah akwai duk wanda aka ya dauki da wuka ya yanka wani ko ya dau bindiga ya harbe wani mun san dai ba wanda yake sai wannan ba Allah amma kuma sai a harkar da shi ma kashe shi ba ai kawai sai a kashe shi malikuwa Allah shine mamallakin sa au qahiru ha ko shine mai rinjayen ta fala nafu ba wani amfani wala dararu ba wata cutar za ta zo da wani illa bi izini sai da ikon Allah inna rafi إن ربي على صراط مستقيم amma fa ubangiji na yana kan tafarki mare da shi kawai ne je ya shirme kuma ya ce ai to ai Allah ne ya kirkira da remote control dina ai shi ya tura da nan wajen a'a shi ubangiji yana kan tafarki mare da shi duk wanda ya yana kan tafarki mare da shi to shi ne yake cikin lamarin Allah nan Allah ya da shi tariqul haqi shine tafarkin gaskiya wal adl da adalci وإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تسلكونه shay'a شيئا fa inda wallahi idan kuka bada bayan kuka ke kuka ke musulunta din nan to faqad ablaqtukum ma ursiltu bihi ilaykum sai dai na isan muku abin da aka ce in zo in isan muku ni dai na yi nawa na isa to wa yaskalifu rabbi Allah ba mai iko ne ya sarauta wa'en sunku kauman wa'en sunku gaira kun ba ku ba zai halaki kun Allah mai iko ne zai halakar da ku ba ya kawo ƴan su mutanen ba ku ba wala ta zuruna hu shi an ba za ki ce shi da komai ba Allah ya halakar da ku ko ko dan girman jikin ku ko dan kudin ko dan wani duk ba komai ne wajen Allah ba Allah tabaraka wa ta'ala ya zo da da gairu kun da wannan ku bi ishraki kun sani da yin shirka ku wannan ba komai ne wajen Allah ba إن ربي على كل shay'in شيء hadir حفيظ ubangiji na tabaraka wa ta'ala wato mai kiyayewa ne a bisa komai yana kula da kuma ya san duk abin da yake faruwa ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم min azabin dalil walamma ja amruna yayin da lamarinmu ya zo ai azabuna yayin da azabar ta zo na jaina hudan sai muka tsere da annabi hudu alaihi salatu wassalam nabiyallahi annabin allah wallazina amanu ma hudu wanda suke imani tare da shi bi rahmatin minna da shiryawa daga wajen mu dan su mun shiryar da su dan haka muka tsere da su wa najainahu muka tsere da su min azabin galidin daga azaba shadidin mai tsanani naja annabi nuhu ya tsira hudu ya tsira huwa shi wa man amana bihi da wanda suka yi imani da shi wa hum arba'atu alaf mutum dubu hudu ne suka bi shi to su kuma sai Allah ya tsayar da su وتلك آد جحدوا بآيات ربهم وأذوا رسله واتبعوا أمر كل جبار ali عنيد wa tilka adin ga dai adawan nan dai ku ganta ga kana wannan ishara ce zuwa gurgun su gidan gajin su adawa sun mutu su kai wasu gunnan gida ba gida amma kuma yanzu idan ka tafi wato ƙasa- ƙasar himsu ne ko ƙasar eh, siriya ne himsu to wajen yana nan Eh, gari yana nan da komai idan ka tafi irin waɗannan wur- wurare to su za a ga alamomin su da alamomin halaka su to ku yi tafiya Qur'anin nan namu yana kula da a dinga tafiya ta ta- ta kallon tarihi yana kula da kayan tarihi kwarai amma yanzu kowa mutane suna nan suna so su kafa musulunci suna so su kafa hukumar musulunci amma da sun so ma kafa hukumar musulunci farkon abin da duk wani abubuwa na tarihi sai su so ma maki shi ba wannan a cikin addini wani kafirci ne Allah yana kula da abubuwan tarihi duk gaba gida da haka Allah yake cewa mu yawo kan ƙasa mu gani dan zai zama mana wa'azi to fa tilka adu ga gidajen isharatu ishara ne ila asarin zuwa guraben su fasihu fil ardi fi yawo kan ƙasa fanzuru ilaiha ku yi duba zuwa gare ta thumma wasafa ahwalahu sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya santa halayen su yake ga gidajen su nan duk an halakar da su sai fankon zuwa sun da suka saka ko jahadu bi ayati rabbihim sun karyata da ayoyin ubangijinsu wa asau rusulahu suka sabu ma'aikan Allah duka dan ne za a ce sun sabu ma'aikan Allah annabi dai kawai aka aiko musu ne annabi tudu amma Allah yake sun sabu ma'aikan Allah duka li'anna man asa rasulan dan duk wanda ya sabu wani ma'aiki guda ɗaya ya sabu duka duk gaba gida dan kiran su bijiri ɗaya ne a fadami ar-rusuli ya sabu dukkanin ma'aika lishtiraki saboda taruwan ma'aikan nan fi asali ma ja'u bi cikin asalin abin da suka zo da ita la ilaha illallah kowane annabi ya zo da ita لا إله إلا الله نوح رسول الله لا إله إلا الله آدم رسول الله لا إله إلا الله موسى رسول الله إذا كما كوا ما تيجي لا إله إلا الله محمد رسول الله شريعة دي با إيري دي با أيكي أيكي دي با إيري دي با إيري وانا نصلى أزمي نام أما سمع بسنا دي شتي إذن ناو ناو أنسو با إيري ناو ناو أنسو بكل جعلنا منكم شرعة ومن هذا كوا ناسا ما إيري دوكوكين دا زي بي دا كلا أما أفلين أدين شنو لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا كونا النبي هذا الشيء ashe duk wanda ya kafirce da annabi guda ɗaya kamar ya an kafirce da duk baki ɗaya ne wanda ku ai asafalatu su kaskantattun su sai suka bi amra kulli gabbarin lamarin dukkan azzalimi anidin mai tsaurin kai da haƙƙi ga gaskiya sai suka bi shugabannin su masu tsaurin kai masu zalunci a gaskiya وأتبعوا في هذه الدنيا da an samu لعنة ويوم yawmal kiyama sai aka biyar wa mutanen annabi hudu din nan la'ana a nan duniya aka girmaya musu da la'ana a kan dun- nan duniya minan nasu daga mutane suka la'ance su wa yawmal kiyamati ranar tashin kiyama ma aka biya musu da la'anar la'anatan ala rubutul kalaik Allah zai la'ance su a gaban kowa da kowa ألا إن آدم كفروا ربهم kawai inna adam cewa adawa fa sun kabuce da ga ubangijinsu jahadu wato sun yi musun ubangijinsu ma ba su yarda ma da akwai Allah ma ga baki daya ba fawfawo ألا بغدا لآل قوم ƙaunihu ala nesa nesa da rahama ta zaman to ga adawa mutanen annabi nuhu Allah ya nesa da rahama da su وإلى ثمود أتاهم صالحا mun aika kuma zuwa samuda mun aiki wato dan uwansu salihu mun aiki annabi salihu zuwa samuda min alqabila ta daga kabila shi kuma salihu alaihi salatu wassalamu wato ya zo bayan annabi hud da shekara ɗari bayan an halakar da mutanen annabi hud a hudun ma ya rasu da shekara ɗari sannan Allah ya aiko annabi salihu alaihi salatu wassalamu annabi salihu ya rayu shekara ɗari da tamanin a duniya annabi salihu ya rayu shekara ɗari da tamanin to mun aika annabi salihu alaihi salatu wassalamu mun aika annabi salihu alaihi salatu wasalam ila samuda zuwa samudawa a kafin min kabila su dan uwansa ne na kabila samudu din nan tana nan hijiru garin yana cikin saudiya yanzu hijiru da shi nuhu garin yana cikin iraki hudu da muka faɗa garin yana cikin siriya duk inda aka yi salo kuwa abubuwan da aka yi yana nan cikin in ka shiga hanyar tabuka yana nan cikin iraki duk gaba ki da to kaga da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai je tabuka ai ya bi ta garin hijiro samud ya bi ta wannan gari to mun aika musu zuwa wato dan uwansu zuwa kabila samudawa su salihan shi ne salihu قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من ilahin gayo ya shi ma annabi salihu ya gaya wa samudawa ku ji tsoron Allah ku ga Allah wani ku kaɗai ta Allah ma lakum min ilahin gayo ba ku da wani ubangiji ba Allah ba yau ku bauta masa هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاسترجعوه ثم tubu ilai Allah tabaraka wa ta'ala dinnan huwa ansha'akum shine ya halice ku in sada'a khalqakum shi ya ƙage halittansu Allah ne ya ƙago halittansu shi ya halicce ku min al'ardi daga ƙasa ai min kalki abikun Allah shi ya halicci babanku Adamu daga ƙasa kamar dukan mu ɗayan ƙasa ne duk gaba ki baban mu ƙasa ne ba komai ba an tambayi annabi Isa wai da wani da wani waye ya fi wanda sai annabi Isa ya ebi ƙasa da hannunsa na dama da hannunsa na hagu ya ce da wannan da wannan waye ko wani ne wai da wannan tafin ƙasa da wannan tafin ƙasa duk ƙasa ka gaya mu wannan dukkan mu duk ƙasa ne duk gaba ki to ƙasa ka gani ai ba wani girman kai da ƙasa ne yi to dukkan mu ƙasa ne Allah shi ya ƙage ku min al-ard da ƙasa bi khalqi abikum Allah shi ya halicci baban ku Adamu Adama minha dan ho wai dan ko muna ƙasa shikenan ba za ka yi kalfa ba ka yi wanka ba a ka wanke ƙasar mana dai ko shikenan ko a yanzu ƙasar kuma ta zama mai tsoka mai jini ne kaza kaza duka dai wai wajen girman kai kakka yi saboda sai ka wajen bin Allah ka dinga ganin kai ba kowa bane ba ma wannan Allah shi ya ƙage ku daga ƙasa bi khalqi abikum da halittar babanku Adama shine annabi Adama alaihi salatu wassalam min hada kasa wasta amarakum Allah shi ya kalifanta ku akan kasa kuke raya ta gashi nan kuna manya manyan jininnuka a kasa duk shi Allah ya zauna da ku dan ku wannan ya ba ku fasaha ya ya ba ku fasaha ginin ya ya ba ku fasaha zana ginin duk gaba kida yanzu ka muka kasar turai din nan Imam Hassan radiyallahu anhu yake cewa ya dace mutum ya fita kasashen turai din nan dan kawai kallo ma ya ga kudura Allah za ka je ka ga wani gidan kaman kumbu ya kuna aka ce ya tashi amma kuma wani ne kawai ya zauna yana dan shan shayin ta ya zana shi ya zana shi gabaki daya kuma wa'ansu kuma suka bi wannan zane aka gina shi gabaki daya an ga dube ya saka ce wannan je kawai kumbu ya kuna aka ce kawai ya kasance dan ka ga kudura Allah tabaraka wa ta'ala to sanan za ka san haido akwai wahayin ilhama masu zana ginin nukan nan kai in ba daga Allah yake zubo musu wannan fasaha wannan abu da suke za a shiga gano wa'annan abubuwa amma da musu ma abu ne mai sauki ya musu ma abu ne mai sauki to Allah tabaraka wa ta'ala shi halifan ta ku akan kasa tabaraka wa ta'ala ku kuke raya ta wasta amarakum fiha ay mu'ammirina laha kuna masu raya ta ja'alakum Allah shi ya sanya ku ummaran masu raya kasa taskununa biha kuna zama a cikin ta fastaghfiru to ku nemi gafara ta mina shirki daga shirka ko daga dukkan zunubi na ثم توبوا إليه سلام أرجو توما إذوا على أبنجي تبارك وتعالى إن ربي قريب مجيب الله هنا نوكس دكو كما هنا شكنا مغفرا تبارك وتعالى كانوا يشتغلون بإمارة الدنيا su mutanen salihu din nan suna shagala da kera duniya su masu kere kere ne zuwa su suke saka cewa a gidaje yabununa fi sukuri sun suna yin gini a cikin duwatsu ga basara a nan in ka ga ginin da su za ka ga suna ta nunowa irin waɗannan gine-gine ko ويبنون في السهول كما سنا yin gini a jigawo وكل ما أعطى الله لابن آدم وكما wannan kafirai kenan to kuma yau ma musulmi galibi shi kenan kuma duk mun bar bautan Allah mun bar koma cikin Allah kuma kowa ya shagala da gine-gine sai ga mutum da gine-gine ma sun fi karfin ma ya za'a kamar ma an kawo shi ne dan ya gini ba dan bin Allah ba ko to wa kullu ma aata Allah libni Adam duk abin da Allah ya ba dan Adam na daga hali lahu nasa ne duk abin da Allah ya ba dan Adam nasa ne illa shay'an sai abin da sarrafa hukil ma'i wa dini ya zuba shi cikin tabo da ruwa sai abin da ya zuba shi a cikin gini wannan ba nasa bane albunyanu gini albunyanu gini ismani ya kasu kaso biyu ah to za a zauna ba gini ne za a zauna da gini akwai gini na za ka zauna a ciki akwai gini na fariya ba za ka yi amfani da shi ba man bana kadara hajati duk wanda ya gina iya bukatansa gidan da zai zauna gidan da iyalansa za su zauna gidan da ma'aikatansa za su zauna sannan gidan baki wannan shine bukatar sa kawai ragowar na shedan ne kawai ragowar na shedan ne kawai shikenan kadara hajati gwargwadon bukatar sa kadara hajati gwargwadon bukatar sa wa kadara hajati iyali da gwargwadon bukatar iyalansa wa manazilil baiti sannan yayi gidan baki in kana da hali kan anyarka in gidan da za ka zauna isasshe in gidan da iyalanka duk za su zauna in gidan da mafi- ma'aikatanka bayinka ko ma'aikatanka za su zauna sannan ka yi gidan bako sannan gidan bako to ragowa kuma na shaitani ne za ka hana shauran talakawa su gidaje kenan ai ga abin da yake faruwa nan a zamanin yanzu kenan ko gidaje duk sun kakkane gidan da kowa biya ya gini mutum ɗaya ga yana da gida ɗari uku to me zai yi da shi me zai yi da shi ko kuɗin hayan ya karɓa ba wani amfani da shi ba banki ya hana talakawa ga su a zuba tsadar wannan tsadan haya da ake yi na ne rashin imani ne rashin imani ne wannan tsadar haya in dai baka iya ba talakan nan gidan nan kyauta ya zauna ba to su sauka masa ma wajen haya ka sauka masa kuma mu galibi a mazhabobin mu gida ba shi da zakka to kowane mai kuɗin ma tsoron kai ya da zakka ya gudu je yana ta gigina gida ba za ka yi wa Allah wayo ba yanzu an- mutum ya yi gida SA wajen ɗari uku a ce ba shi da zakka sai ɗan talaka da ya je noma gami goma ko ɗani a ce shi da zakka a kansa. Allah ai ba haka yake ba. hmm? To, to kowa ya yi wato abu ne da gashi nan ba shi da magani sai Allah. Amma kuma da haka duk waɗannan masifu suke abu mutum gini da gini da gini da gini da ka hana talakawa wajen filin da za su biya su gina. An sa fili ya yi tsada, an sa wajen gini ya yi tsada, kuma wajen haya ai ta zabga kuɗi da rashin imani da ba a yarda da Allah ba. Kowa yana cewa akwai lahira, amma aikin nan yake ya nuna bai yarda da lahira ba. to lallai mutum ya gina gidanka na zama dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam firashin laka gidan da zaka zauna wa firashin li ahlika da gidan da iyalinka za su zauna wa firashin li baitika da gidan da bakonka zai zauna guest house da ake cewa ko wanda kili shaytan rago wannan shaytan ne kawai zaka ci bayin Allah kenan zaka ci bayin Allah kenan zaka yi ta to ai muna ginin nan ne sabida kuma in an tsufa ba abin da za a yi da wannan kuɗin hayan za a yi abu to ai sharri ka tsufa ka nemi na Allah kuma sannan za ka dinga lafta bayan Allah kai ta matse su dai kai ta matse su dai kai ta matse su a ji tsoron Allah ji tsoron Allah dan haka ai ta matse talakawan da karɓan kuɗin haya kullum da ga cuta tana zuwa wa alhaji a rasa yadda za a ce an fita turai ɗan kuɗin da ka kwace na hannun talaka duka zai kai wa turawa duka zai kai wa turawa ko a ji tsoron Allah duk gaba ɗaya in kana ga wannan cutar ta ka karkai wa talaka wannan ai mun ga ni na ga wani alhaji a agege Allah ya rahamshe shi alal shafi shi duk gidan da yake bai karban kuɗin haya ba wai an ce ka ka a karba ba wannan shi imanin sa ne shi ya ce tun da dai gida za zakka akan sa to ba zai karbi kuɗi a kai tun da dai shi ana ta imanin in dai ka karbi sana'a ai dole kai masa zakka in dai ya karbi kuɗin haya to ai dole ya zakka kuma to tun an ce gida za zakka akan to shi kuma zai karɓan kuɗi in ya siya zai ce to ku ta zama dai har iya rayuwa ta ko kuma nan da zan yi wani abu in karɓa in kuma na rasu kuma ƴaƴana kuma wannan to su su za su yi abubuwa to abubuwan da gidaje sun yi an mai da bala'in da yake samuwar mutane a wannan zamani ta gidaje ko mutum ya ce yana tsoron Allah yana falla yana abu amma za ka ga dai bala'i yana biyo mata gida ta gida ba shi da imani ta wajen gida za a ga wani ma har shuhura yake yi shi ba shi da shi a ce gidan wa za ka ɗau haya gidan wa ne ai ba shi da imani wannan irin matsanta yan haya da yake yi ne wannan ne wannan yau mu ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala mutum shi ma ya je haya gidan Allah kabari ya sha wuya ya je haya gidan Allah shi ma ya sha wuya duk da baki ya ko to eh, wannan kenan to yau mu ma ba wai eh, samudawa din nan ba yau su kuma musulmi masu masu zama samudawa gina kasa da gina duniya duk da baki ne ko to wanda na kadara hajjaci duk wanda ya gina gwargwadon bukatar ka gina gida mai kyau yadda za ka huta kawala ai yalwataccen gida ma ni'ima ce ta Allah ka gina gida yalwatacce yadda za ka huta ka gina wajen iyalanka duk yadda za su huta ka gina wajen ma'aikatanka duk wani dan aikin ka ga wajen da zai huta ka gina wajen bakinka so ragowar rabawa tsalewa talakawa su ma su samu abin da za su yi ɗalibai talakawa sun ma samu abin da za su da shi ko kadar hajati gwagwadon iya bukatansa wa hajati iyali da iya da bukatan iyalansa wa manazilin sayyidi da gidan bako gidan bako ma shari'a ne sai sawo sunan da ake yi shi ma shari'a ne haza bunyanun salim wannan shi ne gini mai kyau da bai zama asara ga wanda ya yi ba la yasunu fihi illa huwa kamar shi ya zauna a ciki kenan ko wala iyali ko ƴaƴansa wala ahadun min khalqillahi ko ɗaya daga cikin halittan Allah bakonsa duk wanda ya in kai gidan da za ka zauna a ciki ko gidan iyalinka ko na yaranka ko na bakinka to duk wanda ya shiga kwana a ciki sai Allah ya rubuta ma lada a ciki wannan gida ne na lada wannan gida ne na hajji ko wanda ya zauna a ciki daga halittar Allah sai Allah ya rubuta ma lada a ciki hatta ya kula karaba har gidan nan ya rushe ba za a daina rubuta ma lada ba amma wa man bana fauka hajjati duk wanda ya gina sama da bukatarsa wata kawala ya yi tsawo a cikin gidaje ko girman kai ni ina da gida kaza gida kaza gida kaza don ya cuci bayan Allah ya dinga tsora musu hayan da ba za su iya ba ni sulbun ya kaga mutum yana kuka abin da zai ci ma ya rasa amma ba yanzu ta abinci ma yake da ta wajen da zai zauna ta haya yake yake bi wannan rashin imani ya bi a ji tsoron Allah ji tsoron Allah wallahi mutuwa da za a yi gashi na ko wata kawala kuma cewa yayan ka kansu da yawa ƴaƴan waɗanda suka tsara wanda ya bi wannan ba sun dawo talakawa ba duk gashi sun dawo talakawa ba wannan ne zai sa ƴaƴan ka ba za su talauci ba wata kawala ya yi tsawo fil dunyani cikin gini inna ma yuhliku malahu yana halaka dukiyarsa ne fil ma'i wa fil cikin ruwa da taboso wa yakunu hasaratan alayhi zai zama nadama a gare shi yawmal qiyamah ranar tashin kiyama wa hum ista'amarahum Allah su su samuda din nan Allah ya sarauta su akan ƙasa fi duniya akan ƙasa ishtagalu bi imaratu dunya sai suka shagala da wato gine-ginen duniya da raya duniya suka manta da lamarin Allah قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتينا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قالوا تا أسودا سكت يا صالح يا كي صالح قد كنت فينا مرجوا تكتفت من أخنك kafin ka soma zage-zagen nan da bai kai abokin kowa ne muna son ka ya salu an ta lamma kun ta sagira yayin da kake yaro kunna narzu annaka in ishta muna son ka hannun mamaki kawon kallo mun ga cewa kai din in ka rayu za ka zama wani babba in isa ka takunu sayidan za ka zama shugaba raja'u muhaqqaqun shau yace kauna ce wanda Allah ya tabbata da ita su shugaban so ko yayi sarauta ko ya zama kuɗi shi ko Allah ga me ya fi shugabanci Allah na tsaka annabi ya zama shugaba amma ko ba shugaba irin yanda su suke so ba da kai abin so ne kabla haza tun gabanin ka dinga yin wa'annan abubuwa hazal lazi da wajen zama yawa tun gabanin ka koma hazal lazi tun gabanin kabla haza ga ku jira ba Allah hau ne na aka ba da tun gabanin kabla haza ka koma wannan abu allazi sadara minka wannan abu da ya zo daga wajenka kabla an ta kuda tun gabanin ka faɗi haza wannan kunta marjuwan da kai abun so ne zina a cikin mu akan hana yanzu ka zo kana hana mu Allah abu da mu bauta ma ya abu da abawu nan abin da iyayen mu suke bautawa to yi yanzu kana so ne an tamna alaka hana mu min ibadatul awtan daga bautar gumaka wa inna na lafi shakki kai mu muna cikin kokwantan ma Allah ta kace mimma muna cikin kokwantan mimma ta du'una ilayhi abin da kake kira mu zuwa gare shi wa hadha tauhid alladhi tad'u ilayhi wannan kadai ta Allah da kake kira zuwa gare shi nahnu la nakubu bihi ba mu yarda da shi ba mu riwu mu masu kokwanto ne mutum birrai domin amku cikin kokonto.
Ala ya kauni a ra'ayitumu in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani min rahmatan faman yamsuni min Allah in asaitu sai annabi nuhu annabi salihu ya ce musu ya kauni ya ku mutane na ara'aytun ku bani labari in kuntu ala bayyinati idan na zamo a cikin bayani a cikin ilimin ne annabi ne Allah ya nuna min kuma kuma ya bani ni daga ubangiji na wa atani minhu rahmatan ya bani rahama daga wajensa nubuwatan annauta ya ban annauta daga wajensa kamar yanzu bi wa zai hana ni wajen Allah wa zai taimake ni min Allah daga Allah in asaitu in na fa'a masa duk da sanin wannan na bi san ran kuwa zai taface ni wajen Allah wa ma taziduna ni gaira tafsir to in na bi maganganun da kuke faɗa ashe ba za ku tsara min komai ba bi amri kin da horon ku gare ni bizalika da wannan gaira tafsirin sai tabewa tafsilin bacewa wa ya kauni hadihi na ka tsahi da kuma aya alhamdulillah Fatiha Rasulullah sun tashi الهادي إلى صراطك الحمد لله رب العالمين كما قال الله صلى الله عليه وسلم